da salatul fati الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا همة الشيخ إدري لنا بهذا المعصر والتابعي بنظرة تأتي لنا بالظفر إن تغفر لهم ka ka nemi gafara gare su ya Muhammadu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istaghfir lil munafiqin ka nemi gafara ga masu munafikan nan aw la tastaghfir lahum ko kuma ka ka nemi gafara da su ka khairu wannan zabi ne lahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bil istighfar cikin istighfari wa sarki istighfar da barin istighfar qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sai da aminta Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni kuyyartu ni an bani zaɓi faktartul istighfar sai na zaɓi istighfar saboda sanyin hali na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓi wa munafikan istighfar fasara ya tagafiru lahum sai ya zama ya nemi su istighfar ta nazala sai aya mai sauka ta sauka in tastagfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum da suka ƙara yin shishigi da ya ce Allah ya to yanzu dai ko kai musu istighfari 70 ma Allah ba zai gafarta musu ba ma'anar wannan 70 ma'ana ce ta yawa ba wai ta'adidan ana nufin saba'in din ba sai dai kuma saba'in tana da albarka a cikin adadi za ga an ce a karanta wani abin sau saba'in a karanta wani abin sau saba'in saba'in tana da albarka saboda gashi Allah ya faɗe ta Allah ya to in ka neman musu gafaran ma sau saba'in fa nan ya gajira Allah lahu Allah ba zai gafarta musu ba ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake a kadiru an azida ala 70 zan iya ƙara fiye da 70 din ma fa nazala ayatul munafiqina sai ayar munafikai ta sauka wanda take kan wato gaban yin tasbihu sawa'un alaihim astaghfarta lahum allan tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum Allah yake to ka ga daidai ne ko ka neman musu gafara ko baka neman musu gafara ba Allah ba zai gafarta musu ba ka azaci abun ga annabin ne a'a ga munafikan ne akwai dalili saboda kafirai ne kafiri ko ka neman gafara banza ne ba zai ga Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nema wa mutum gafara shikenan ayoyi gaba ma duk za su zo sun nuna haka wal wannan in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullah tawwabar rahima annabin da duk wanda ya nema wa gafara to zai samu Allah mai gafara amma wa'annan kuma kafirai ne dama sharadin annabi ya nema gafara ka samu gafara wajen Allah to shikenan sai dai in ka musulunta sai dai kuma in kila wannan abin ya jawo kuma mutum ya musulunta duk da baki da to Allah tabaraka wa ta'ala yake to ko ka nema musu gafara bai kuma baka nema musu gafara ba alan ya gafira Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba wal muradu bi sab'ina abin nufi da sab'ina anan wajen al mubalaghatu kai mutuka ne tilka faratu cikin yawa kana al arabu larabawa sun kasance idza aradu an yaskuru adada idan sun yi nufin za su faɗi wani adadi mai yawa kasira mai yawa kalu sai saba'ina su saba'in saba'in kaza walaisa muradu bi ta'did ba ana nufin kwaya daya biyu ko hudu saba'in din ba to in istaghfara lahum idan annabi ya nemi musu gafara walau aksara min saba'ina ko annabi ya nemi musu gafara fiye da saba'in lan ya gafara Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba wa saba'una lahu sirrun fil a'dadi a cikin adadika saba'in ma tana da wato sirri da haka za ga an ce a karanta wani abin sau saba'in ko a yi wani salatin sau saba'in wa kana rasulu sallallahu alaihi wa sallama ya kulu annan mai shira da aminta Allah tabbata a gare shi yana cewa innahu la yuzanu ala qalbi akan yi rifi a zuciyata wa inni la astaghfirullah fil yawmi akthara min 70 marrata hamma sai na yi istighfari fiye da 70 wal gaimu wannan rifi din nan gaimu anwari rifi ne na haske la gainu a gayari ba rifi ne na hijabi ba abinda ake ba rufi ne na hijabi ba wato rufi ne na haske annabi sallallahu alaihi wasallam kullum a cikin taraki yake kuma istighfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba istighfari ne na zunubi ba ba istighfari ne ma na neman wani amfani kamar yadda Qur'ani ya faɗa ba kaga istighfari ba wai neman ba wai neman kankare zunubi ne kadai ake da istighfari ba idan mutum yana da istighfari akwai wa'in su falaloli akwai wa'in su girmai mama girmai da Allah zai masa Allah ya kirga su a cikin Qur'ani su wajen 70 wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai kara ma wani karfi akan karfinsa ka yursilu sama alaikum mijrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara Allah zai ba ku ruwa Allah zai ba ku kuɗi Allah zai ba ku ya'ya Allah zai ba ku noma Allah zai ba ku nema Allah zai ba ku abubuwa da yawa har istighfari yana jawo shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na sa istighfarin duk ma ba wannan bane nasa istighfarin da baki daya istighfari ne na halalan Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah huwa tawwab ai Allah shine mai karban tuba ko ko shine tuba ma kansa shi Allah yake nema duk in ya hau wani matsayi a ma'arifa idan ya ƙara sadaki sai ga ashe inda ya zauna can ma ya dace ya mame mu gafaran Allah sallallahu alaihi wa sallam shikenan an yi gayin ashe sai ga ashe da can ma dan rije ma da aka yi duk gaba gida a cikin hijabun nuri yake sallallahu alaihi wa sallam to sai ya istighfari sau saba'in wannan muslim mutawafin alai bukari da muslim suka rawaito shi shi ruwayar muslimu da al'adar muzalli shi ya rawaito ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aka yi rubi a zuciyata har sai na istighfari a rana sau saba'in a wata ruwaya kuma fil yawmi mi'ata marrat ko ko ɗari bukari ma ya rawaito a cikin sahihinsa daga abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi na rantse da Allah ni ina yin istighfari kuma ina tuba zuwa ga Allah a cikin rana fiye da saba'in ina yin ina yin istighfari fiye da saba'in kuma sunan turmuzi ma ya ya zo da shi wallahi manzo Allah yake na rantse da Allah ni ina yin istighfari a rana sau saba'in sallallahu alaihi wa sallam to da haka idan dai annabi sallallahu alaihi wa sallama da rantsuwa da komai ya ce a rana yakan yi istighfari saba'in ya samar adadi da komai a wata ruwaya kuma ɗari to ina kuma mu to dan kan mu je mu ce idan muka ji wannan falala mai yawa za mu kwashi wani adadi mai yawa mu yi amma daga nan ba za mu ƙara ba sai Allah ya haɗa mu da mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sai Allah ya haɗa mu da waliyai na daga mu'minai ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ko wa yuqimuna salata wa yutuna zakata ko wa yuqimuna Allah wa rasulahu ka yarhamuhumullah sai Allah ya haɗa mu da wannan sai suka gaya mana to mu dinga yin istighfarin ɗari da safe ɗari da yamma salatu annabi ɗari da safe ɗari da yamma la ilaha illallah ɗari da safe ɗari da yamma bayan na wazifa wannan a koya kenan wannan na koya ne bayan na wazifa kuma da zamu yi a sarari talatin astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum sabida astaghfirullah wa atubu ilayh aka ce to me yasa shehu jani abul abbas bai ƙara sawa atubu ilayh ba in ce ina muku tsoron ƙarya dan ka kuce da Allah mun tuba kuma ba ku tuba ba ita istighfarin dai shi dai Allah gafarta ma Allah gafarta ma ai ba ƙarya a ciki ko ka san kai ne laifi ne amma ka dinga cewa da Allah ai na tuba kuma baka tuba ba to me ya kai makaryaci ne to kuma datse wani abu na aya datse ko wani abu na hadisi wannan ba bakon abu bane sun masu karanta hadisai malaman hadisai sun san haka bukari sai ya datse wani hadisi ko turmuzi ko kowaye ma duk da baki daya to duk abin da bayan Allah nan suka aje suna da fitoji kuma littafi da wato ayoyin Qur'ani da hadisai sahihai ba wai wani maganganu ba ne wato lalacewa zamani ne dai kawai ka ji kowa ya faɗi abin da ya ga dama to mu rike da kyau kwarai da gaske to manzalla sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to in in tasagafir la in tasagafir la to ko ka nemi musu gafaran ma sabina marratan to sabaitin nan alan ya gafira Allah lahu Allah ba zai gafarta musu ba kuma an ce da Allah ne ya faru kai din nan ne kan mai istighfari kai din nan ne karban gafara amma yau ga wa'ansu ka ce ko ma annabin nan naka annabin nan naka da in ya ce abu shi kenan za amma yau ga wa'ansu an ce ko annabin nan ya yi sassama ima ba za a gafarta musu ba Allah yake a dalili ba wai a kawai na faɗa ba zalika dalili bi annahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafirta da Allah da manzo Allah kafirai ne to kaga me za a ji ana yau kafiri istighfari kuma ai shi kenan kafiri kuma shi kenan ai shi kenan ya gama duk gaba gida illatu wato dalilin zalika illatu zalika annahu laysu min almuslimin ba musulmai bane ko farun kafirai ne inna allaha la yaghfiru da shi ga manzo Allah qur'ani yake bi kan da dalili inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa har kafirta da shi amma duk abin da ba haka ba Allah sai gafarta wanda ya ga dama ko me ya shi in dai ba kafirci ba da zaka ko me ya manzo Allah zai iya nema wa wani gafaran sallallahu alaihi wasallam sai dai kafirci mutum dai karni ya bai zo da la ilaha illallah ba to in bai zo da la ilaha illallah ba la ilaha illallah kana da karfi wajen Allah annabi zai so da bai iya kasa ka kaga a kasalta hu ba da an kala la ilaha illallah da usama ce ka gafarta mu lallace to ina gafarta ma ya zan yi da la ilaha illallah ni zan dauka a kaina da wajen Allah ga la ilaha illa haka sai na Umar da Abu Lu'lu'at al-Majusi ya kashe shi ya ce a nemo min waye ya kashe ni waye ya tare ni aka zo aka ce ai ba majuse ne ba ma musulmi bane ita na gode Allah da ba wanda ya ce la ilaha illallah ne ya kashe ni ba kan je ya rigima da ni wajen Allah da la ilaha illallah ka na gode Allah da ba ma wanda ya ce la ilaha illallah ne ya kashe ni ba dan sai je ya rigima da ni wajen Allah da la ilaha illallah ne والله لا يهدي القوم الفاسقين الا بشجاعة متعني فاسقي دون وان منافقين دينا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنجحوا في الحرب المكلفون عند كتب زونا ان تبوك مستجاكين تبوك با sun yi farin ciki yanzu da zaman su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi farin ciki da zaman su an tabuka wasu yakin tabuka ba bi makadiyin da zaman su allazina lan yahduru wa qa'at tabuka ba su halarci yakin tabuka ba kan rubi kuhudin sun yi farin ciki da zaman su khilafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa karihu suka ga an yi jami'in su yaki da amwalin da dukiyoyin su wa anfusihim da kawunan su fi sabilillah cikin tsaye da tafarkin Allah kuma ma suka dinga cewa da ƴan uwansu wa qalu qala ba'duhum li ba'd sai ba'dun sai dinga cewa da ba'd la tanfiru fil harb kar ku fita a cikin zafin rana la takruzu ila al jihad kar ku fita zuwa yaki fil harb cikin zafin rana قلنا جهنم اشد حرا law kanu yaqahu Allah yake ga ya musu ita jahannama ta fi zafin ranan nan ta yakin tabuka zafi nar jahannama ita jahannama ashaddu harra ta fi zafi min tabuka daga tabuka fal aula ashe abin da ya fi an yi tafi haji tarki ta kallufi su kiyaye kansu wutar wato jahannama da kin wato rashin fita din nan su fita ranar tabuka su je su sha rana a tabuka su je su sha rana a tabuka wannan sai ya kare musu wutar jahannama amma yanzu dan wannan rana ta tabuka sun ki fita sun kwanta sun ji daɗi to kuma ga wata babbar wuta da kuma har abada za a zauna a cikin ta ita ta wutar jahannama lau kanu yau ƙahuna da sun zama suna da fahimta ya alamu da sun san zalika wannan mata kallabu da ba su zauna ba فليذهبوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا yasiru يكسبون falyabku qalilan fi da ya yarka an fi dunya anan duniya wal yaku za su yi kuka fil akhirati al akhirati kasiran yawa Allah ya kiyaye mu jaza'an wannan sakamako ne ma kan yasuna da abin da suka surumuta da hannayensu kabarun an halihi wannan labari ne a bisa halin su bi sigatul amri da sigan lamari ya kula rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani da bashirtin qalilan da kun yi dariya ɗan kaɗan wala bakaitun kasiran da kun yi kuka mai yawa bukari ya fitar da wannan manzo Allah yake da kun san abubuwan da na sani to wallahi da ɗan dariya ɗan kaɗan za ku da kun yi kuka da yawa inna Allah tabaraka wa ta'ala ya zo la ubangiji tabaraka wa ta'ala yursilul bukaa zai aiko kuka ala ahlin nari ga yan wuta yan wuta za su ta kuka su ta kuka yakuna za su ta kuka a hakaban shekara miliyoyi alafan shekara dubunnai min sinina suna ta kuka yakuna suna ta kuka hatta annad dumu'a har hawayen da suke zubarwa ja'alatul uqududa fi qududihim za ta sa ramuka a kuncin a kuncin sai yayi wajen wato gudun hawaye saboda kuka bakau za su ta kuka hatta anna sufuna har jiragen ruwa malam ujir yadda za a tura ta kan hawayen nan nasu fi dumu'in hawayen nan nasu da jarata ta yi gudu akan hawayen nan nasu amma kuma kukan ba zai kashe wutar jahannama ba kara ma zura ta zai yi to yakuna alfa sanatu ya zo za su kuka shekara dubu faya kuluna sai suke narci dama su za su haɗu cinikin a tsakanin su to kuma azaba ta yi azaba muminai ba su samu wannan falala da suka samu ba a duniya sai saboda kukansu mun ga muminai kullum a cikin kuka suke da yanzu mu ta yin kuka nafki mu dinga kuka ne annal muslimuna domin musulmai ma wajadu ma wajadu ba su samu abin da suka samu ba illa bi bukaihin saboda kukan su cikin ya a nan duniya mu ko muka kai musu dariya mu muna dariya su suna kuka wajen sallolinsu a masallacinsu da wane ne to mu ma yanzu mu kwaikwayi mu nan mu ta kuka mu ta kuka shi kenan fasaru ya kuna alfa sanatin sai suka yi ta kuka har shekara dubu lam yanfa'ahum shay'un suka ga kukan nan bai amfana musu kuma ba ƙara ma zababbaka azaba yake musu ruwan zafi kuma in ya tabasa kuma yanzu ga azaba ta tafi ta garwashin wuta ma kuma shi kenan fasaru sai suka ce nasbiru to kun ga yanzu a daina kukan nan a yi hakuri a yi hakuri almuslimuna musulmai a duniya ma wajadu ma wajadu ba su samu abin da suka samu ba illa bi safari sai da hakuri hakuri ya ba wa musulmai aljanna din nan to mu yanzu ne ya hakuri a cikin jahannama sai ka ba mu aljanna mu ma yanziruna alfa sanatin sai su yi hakuri su shiru ba wanda bai kara ma kai kara ma ko ihu ma ba zai yi ba ya tsada babbaka haka har shekara biyu lam yazdad al-amru illa shiddatan sai su ga abin da bala'i ya kara dai kulluwa fa qalu sai suke da kansu sawa'un alaina yanzu dai mun gane daidai ne a jazina mun yi hakuri an safarna ko kuma mun yi hakurin malana min mahisin ba mu da mabauta ko kuma azaba za a yi ta tafi duk gabaki da kun tabi yafsar da wannan to zalika da za a musaka wannan Allah ya saka musu ne daidai da daidai maganganun da suke faɗa Allahu akbar an Allah ya gaya mana maganganun su su suke cewa da annabawan su dama duk mutum izgilin da ya haka bala'i zai zo ma daidai izgilin sa to su suke cewa da annabawan su sawa'un alaihi daidai ne a kansu a an zarta hun ta yi musu gargadi ablancin zuwan ko ba kai musu gargadi ba la yi minu ba su imani ba Allah yake to zan rama maka ba komai yanzu da haka suka faɗa ko wa qalu an anfusi kuma anan duniya suka gaya wa kansu sawa'un alaina daidai ne a kanmu a wa'asta ka ga kayi wa'azi malam am lan takun min alwa'i ko ma baka zama mai wa'azi ba mun dubba mu damu ma ba abin da zai canja kali haza da haka ko su ma sai aka rama musu aka rama annaba nan su ma kafiran aka gaya musu a lahira izbiru ko ku yi haƙuri aw la tazbiru ko ma ka ku yi haƙuri salamu alaikum daidai ne a gare ku daidai ne a gare ku wa qalu fi anfusihim su da kansu su ma suka ce salamun alaina daidai ne a gare mu a jazina min ta haƙuri an sabarna ko mun yi haƙuri malana min mahisin ba mu da wata mabauɗa da ba za mu shiga shawuta ba ya qul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce law ta'lamu al-baha'im min al-maut da shanu da awaki da rakuma sun san meye mutuwa ma ma alamu banu adam abinda yan adam suka sani ma akaltu min hasa minan da ba ku ci wani nama a jikin ka ba da ranewa za ta sai hata zama kashi duk baki da da shanu da tumaki sun san meye mutuwa to da ranewa za su sai la shagalu bil maut da sun shagala da mutuwa hatta ta jidu hatta la ta jil shahamatan haba za a samu kitse ba su a cikin su wa antum ku din kuma law ta'lamuna ma a'lamu annabi yace da kun san abin da ni na sani da zahidtum qalilan da kun yi dariya yar kadan wala bakaitum kaseeran da kun yi kuka mai yawa to hmm فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك في الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أدوا فإن رجعك الله إذا الله يميك في جدا يا محمد رجعك من تبوك Allah ya mayar da kai gida lafiya daga tabuka ila da'ifatin ka koma zuwa wannan jama'a minhum daga cikin su mimman ta kallaba fil madina cikin wanda ya zauna a madina mai zuku ya biyo ka min al munafiqina na daga munafikai fastazanu kalil khuruji idan wani yakin ya kuma zuwa suka ce za su ta su bi ka ma aka tare da kai ila ga zuwatun ukura ya zuwa wani yaki fa kullahu ga ya musu lan kasar juma'i abadan ai har abada ba za mu tsara fita da ni ba shikenan an gama ba za mu tsara fita da ni ba ولن تقاتلوا معي أدواء ولا تياكمتي تاردني با إنكم رأيتم في القعود أول مرة kun yadda da ku zauna tun farkon shudi to shi kenan yanzu ma ku yi ta zama فقعدوا ma'alƙalifi ku zauna tare da matan gida yanzu ku zauna tare da matan gida kun nemi ku zauna tun wanta to yanzu ku zauna ma'alƙalifi na tare da mazauna ai almutakallifi ne wanda suka zauna an gazi da barin yaki dama yakin bai hau kansu ba minan nisa'i da matan gida yaki bai hau kansu ba sai dai in za su fita su je su yi wato magunguna su dinga ɗaɗɗaure wato jin ciwo su dinga bawa mayaƙa ruwa to wata za su haka ta iya fita wasu iyali yara ƙanana wato yaki bai hau kansu ba gairi inda wa'yansu su duk wa'yanda yaki bai zo kansu ba aya za ta zo to tunda kun nemi ku zauna da wa'yannan to yanzu ku zauna shi kenan ba ku ƙara fita da ni ba Allahu akbar ikon Allah Allah ya yi ma yakin ma shi ne ƙarshen yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sa ma manzon Allah bai ƙara fita wani yaki ba sai dai shirin kuma hajji aka yi manzon Allah ya je hajjin ban kwana shekara ta goma shikenan manzon Allah ya dawo kuma ana dawowa rashin lafiya ma kuma shikenan ta kama annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري wala tu salli kake yi sallah ala ahadin abu ta ɗaya daga cikin munafikan nan da yake fita da kai kake sallah a gare shi domin kai in kai sallah shi kenan mutum ya shiga aljanna fa ga ya rasulullahi kake ba su aljanna kake yi sallah abu ta ɗaya daga cikin su minhum daga cikin su mata abadan da ya mutu kuma har abada kake yi sallah a cikin su sababin nuzul hadhihi al-ayati sababin saukar wannan aya anna abdullahi bin ubayy bin salul abdullahi dan ubayy dan salul dan salula ne ya mutu wa kana ra'is al-munafiqin shine shugaban munafikai wa kana tabi'u alfun min al-munafiqin munafikai dubu ne a karkashin sa shi kadai din nan kan salula to munafikai dubu ne a karkashin sa ba'ada ma qala ma qala fi gazwati bani mustalaki bayan abubuwan duk da a gazwati bani mustalaki bani mustalaki ma haka aka kawo yaran abdullahi dan salulu to haka ake fita da su duk da baki da to abdullahi dan salulu sai ya aika bani mustalaki sai ya aika yaron sai ya ebo man ruwa a rijiya to yaronsa ya je ya jefa guga a rijiya kenan sai ga kuma yaron sai na Umar ya zo bawan sai na Umar sai yaron sai na Umar yake masa yaron munafiki wallahi ba za ka ila ba sai na ila ni yaron Umar ne to sai ya kaga dai yanzu ba Umar din ne ba bare a ce mai hankali ne dan wayan suwa wawaye sun yi dan wani abu waje daya can bai shafi abu ba shi kenan yaron sai na Umar ya murɗe gugan wannan ya jefa waje daya sai na iba to shi ma yaron sai na Umar ya je magugansa kenan sai ga yaron annabi kuma sallallahu alaihi wasallam zai sai ce ai shi kenan ma yanzu sai yaron annabi ya iba sannan ni na iba sannan kai ka iba shi kenan yaron annabi ya cika salkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yaron Umar ya cika salkarsa shi kenan ya ce to in ka ga dama ka iba ya sai da wannan yaro ya koma mai gidansa ya tambaye kai me yasa ka daɗe ta ai ka ji ka ji yanda aka ce ah mutanen na hasu so mana haka ko dama laraba sun ce sammin kalbaka ya kulaka ka kibanta karanka shi zai cinye ka wata rana wato an koro su da yunwa mun zo mun ba su abincin mu sun koshi kuma su soma hawa kan mu ko ina ni za a ce a garin nan sai wani yaron Umar ko yaron Muhammad ya yi ba sannan na zai yi ba to bari a koma Madina la yakru jannal la azm min hal azal sai masu girma sun fita ta kaskantattu shi kenan akwai wanda yake zaune kuma ya faɗa ya zo ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya talantsuwa wallahi bai faɗa ba kaza to ayat suratul munafiqina gaba ɗaya ta sauka Allah yake ya faɗa هم الذين يقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العبد من حل زل فأما بلا أجايا مثلا إن شاء الله فلله لعزته ولرسوله وللمؤمنين جرمانا الله ني جرمانا من زون الله ني جرمانا صحابا من زون الله ني صلى الله عليه وسلم suke tare da manzon Allah kuma jiranan tun mu'minai ne ma har tashin kiyama duk da baki da walakin almunafiqina la ya'lamu ko mu'minai munafiqai ba san wannan ba to bayan wannan abu da duk aka yi kai to aka yi ta surutu aka yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ce mutumin nan ya dame ni mutumin nan ya dame ni wai zan maganin mutumin nan wani ya tashi ce ce ne inda kuyansa yanzu zan je inda kuyansa wani a cikin sahabbai tashi ce ƙarya kake yi dan ka san ba dan kabilar ku bane da dan kabilar da dan kabilar ku ne da baka faɗa wani ma tashi ce kai ma ƙarya kake kai yanzu dan munafikin dan kabilar ku ne zaka dinga kare masa shi kenan za a yi faɗa manzo Allah yake kun ga a tashi ma a tafi a tashi a tafi shi kenan aka tashi da aka haura kuma tun safe aka dinga tafiya aka dinga tafiya manzo Allah yana kallon ko aka ci sauka ma duk gaba da har dare yayi dare ma aka ci sauka tafiya ake tafiya ake har gari ya waye tafiya ake kowa ya bar surutu ma so ike ma dan Allah dai a dan zauna ma dai a yi tsaibaci ma amma dama da wani surutu ma duk gaba gida da aka wahala aka jira sannan manzo Allah ya ce to a zauna kowa da ya zauna ma ina ya tuna wani munafiki ma kowa ba kowa bacci ya kama shi manzo Allah ya maganin wannan surutu ji da ake to aka ta abubuwa ne to dan sa yazo ya Rasulullahi idan dai ka shirya za a kashe ubana to sa in kashe shi kar wani musulmi ya je ya kashe shi in ji haushi in je in make shi waje kai kuma in yi ridda manzo Allah ya ce ni ba a hore ni in kashe su ba ban ce kai ma kashe shi ba yace to ba kuma tun da dai ba a ce kashe su ba amma dai za a yi maganin su manzo Allah ya ce kai ba a ce zan kashe kowa ba yace a ba za a kashe kowa ba zai da aka za a shiga madina ɗansa ya zo ya tsare kofar gari da ya zo shiga yace kai munafiki i baya wallahi sai manzo Allah ya shiga garin nan kuma sai ya shigar da wanda yake so kuma in yake ba ka shiga garin nan ba har abada ba ka shiga sai ka san kai ne kaskantacce annabi Muhammad ne mai girma duk ya matsar da shi waje ɗaya ya tsaya yana ta cizon yatsa kuma ɗansa ne ba sai da manzo Allah ya zo shiga ya manzo Allah ya ga jama'a ya ga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaba ga ɗa da takobi a hannun ki kai ya aka yaro yake ba zan shiga gari ba Allah yake a ce ne sai ka shiga dan ya san kai ne mai girma shi ne kaskantacce wanda Allah ya ce kacci da ne ba kuma ya sai masa zo ka shiga kacci da shi kenan aka shiga saboda tsoho ne aka yi sa abuwa shi malamai suna cewa an yi shirin za a sanauta shi a madina kenan sai labarin musulunci ya zo sai annabi ya yi hijira shi kenan ba a sanauta shi ba don har ku ai wannan ba za a yawa kaga wannan dama ba za a zauna da shi lafiya ba in dai ba addini ya shiga cikin zuciyarsa ba shi kenan to kullum gani yake annabi ya hana a sarauta shi to kuma ga girma ga kullum gani yake to shi yasa da duk wani abin ya taso sai ya ga to wa kana ra'isi ne mun shugaban mu wajen munafikai dubu ne a karkashin sa shikenan to bayan dawowa daga wannan gazuwatu bani mustalaki din nan wadda suratul munafiqin ta sauka gaba daya a kanta to waraka ila almadinati marida marada mauti shikenan sai ya fada na rashin lafiya ya tsufa sosai dama shikenan rashin lafiyar mutuwa kuma dama amma yana da kuma musulmi mumini mutumin kirki wanda annabi yana jin nauyin sa sallallahu alaihi wasallam shi ke na rashin lafiyar mutuwa ta kama shi wannan mashadda bi marad yayin da ya ga rashin lafiyar mutuwa yayi tsanani hatta ta ya kana halaka ya san fa yanzu mutuwa ce ba wani abu ba aka wala da go abdullahi sai aiko ɗansa musulmi din abdullahi wa kana rajulan salihan mutumin kirki da ɗansa min salihin sahabati yana daga cikin managartan sahabbai sai ya aika shi arsalahu ila rasul sai ya aika shi wajen manzo Allah kulli rasulullahi ya ka gaya manzon Allah. Kaga wannan kalma kamar ya musulunta ya ya bari. Ya ka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulli rasulullah ya gaya manzon Allah ya ba'asu bi qanisihi ilayya ya aiko min rigarsa ai min kafani da ita. Kaga yanzu munafici ai ya kare kuma ko yanzu ya san ba ma wai annabin ba rigar annabin ma tana da amfani. Yanzu neman rigar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ai ni wallahi ni wannan ni sai na ji ma dan wani abu a zuciyata. a je a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiko min da rigarsa bi kamisi ilayya ko ku fani fihi ay bil kafani a ciki idza mitu inna mutu wal yusalli alayya idza mitu kuma ya mun sallah shikenan fa akaza rasul kamisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kaya zai faɗa ga abin da uban sai manzo Allah ya ciro babban rigarsa kuma shikenan ya jefa a je a bashi kamisa wada fa abu law ya bashi fa qala sahabatu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma aikin Allah ha za saubu rigarka ce wannan ba ka san ban ya tafi da wannan ya ci banza fa ya mutumin nan yau shekara nawa yana cutar mu sai yanzu da ya ga zai sha bala'i sannan ya ce ka bashi rigarsa to dini li adullahi ka ba da wannan riga ga makiyin Allah allazi fa'ala kaza wa kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza wa qala kaza wa kaza ya ce ma kaza ya ce ma kaza allahum rasul kuma Allah yake asawbu la yanfa'u shay'un riga ta ba ta amfane shi da komai ba li'anna sharta al-iman domin sharaɗin riga za ta yi amfani sai mutum yana da imani wal mahabbatu sai yana so na sannan riga za ta amfane shi ba wai rigar manzo Allah za ta amfani ba rigar bayin Allah ma ka ka samu rigar wani mahaddacin Qur'ani ma da kai yadda ta haddasa ka san bawan Allah ne ai malik ka da ita ka gani ka sha daɗi zama wai rigar annabin Allah ba bare kuma wani shehi bawan Allah arifi masanin Allah wanda ma'arifan nan ta shiga cikin rigar nan duk rigar yanzu idan ka saba sa riga idan aka san sirri yana cikin riga idan ka saba sa riga da za a jefa ta akan igiya duk wanda ya shigo ne ya ganka a jikin rigar sai ce wannan rigar wane ne aka sanya ne har kai ka yi ta zulli a jikin rigar dan yaro karami idan ya saba ganin galan babarsa in ya gani irin sama in ya gani a jikin wata ya rike ya dinga kuka ai na uwan nan ta sani saboda shi yanzu yana ganin uwarsa a cikin galan nan duk da baki da to kuma ga Allah ya gaya mana annabi Yusuf ya aiko da rigarsa wajen annabi Yaqubu alayhi salatu wassalam wanda aka aiko riga ba annabin Allah ne annabin Allah ne gaba da aka aiko mai riga ka tabda basira annabi Yaqubu nan ya magance ku shigo ciki ku dinga matsowa annabi Yaqubu in an ce a matsowa dinga matsowa idza qila lakum tafassahu bil majlis tafassahu yasahi Allah la Allah da an ce mutum zai haka dinga bin Qur'ani tafsiri ake kullum go to madalla to annabi yusuf ya aiko riga nan menene izhabu bi kanisi haza fa alquhu ala wajhi aziyat basira ku je ku jefa rigar na idan babana zai gani in dai riga annabi yusuf ta sa annabi yakubu shi ma annabi ne ne girma wajen Allah ya dinga gani ina riga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya faɗi wannan kan mutum ya yi aiki ai baka ji ba shi ma ya ce rigar ka ba ta amfani ba a ya kake ai ya faɗi dalili dalilin rigar ka ke amfani sai mutum ya yarda da rigar kuma yana da soyayya sai mutum ya yi imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana da soyayya kowane bawan Allah ma an kai yadda da shi kai yadda da salahansa mutumin kirki ne waliyin Allah rigarsa za ta yi ma amfani duk gaba da malaman hadisai Imam Shafi ya aika wa Abu Hanifa ga wani abu da ya gani zai same shi kaza kaza dan aike ya dawo yace da dan aiken me ya baka yace wallahi ya ce ba shi da komai amma ya bani rigarsa sai Imam Shafi ya je ka kawo min rigar sai ya ga mutumin nan kamar ya ɓata ita a ba ɓace ma zan yi ba zai kawo gani yana kawowa imamu shafi ya danna riga a cikin ruwa ya murza ta ya murza ta ya matse ita to kai ɗau riga ka ni na ɗau albarkar ni yau albarkar cikin rigar nake so imamu shafi yana tabarruki da rigar imamu ahmadu bin hanbali to duk waɗannan abubuwa da su wani irin zamani muka shigo mutum ya san ba shi da albarka kuma ma kowa ma ya ce ba shi da albarka dan kai ka san ba wanda zai zai tabarruki da rigar ka ba zai sa da amko to shi kenan to sai kuma ka ce kuma riga kowa ba ta da albarka ai ba zai yi haka ba riga suna da albarka Allah ya faɗi riguna a cikin Qur'ani da dai Allah ya faɗi riga Annabi Yusuf da abinta da ya Annabi Muhammad to kuma in mu ba mu san riga Annabi tana da albarka yanzu dai ga wanda muke cewa munafiki ko da munafiki ya san ita tana da shi ai yanzu ya san zai sha wuya ai yanzu shi ya san me ya albarka rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabbai suka ce ya Rasulullahi a za a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-sawbu tufaji la yanfa'u ba zai amfane shi da shay'an ba da annan shar'a domin sharadin tufafi na ya amfane shi al-iman ya zama yana da imani to wal mahabbat ya zama yana da soyayya to shi ba shi kai daga shi wannan ya ce shar'i shi ba zo da sharafi ba walakin ku bari in aika masa riga ku kafi zan saka masa ne kadin je lahira kuma yayi min alheri ban saka masa ba ala saubin latika la alil abbas ya ba babana abbas riga yau badal yau wa usula bi badar ranar da aka kamo abbas daga badar abbas an kamo shi a badar ba riga a jikinsa ba riga a jikinsa aka yi aka yi a samu riga wanda za ta yi mata a madina aka rasa sai riga abdullahi bin ubayy bin salul dan shi ma abdullahi bin ubayy mutum ne mai tsawo da sauri shi ma irin abbas ne mutum ne Allah ya ce wa idza ra'aita wa tu'jibuka al-samu ko in ka gansu ma kai jikinsu ya dinga baka mamaki wa'annan mutane ne suke ci ne jikinsu yake haka to haka shi ma wannan munafiki yake to rigar su sai kaiwa Abbas sai yace a to ni riga ta za ta yi masa to sai je kawo rigar kuma Abbas ya aka ga rigar ta yi masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan riga na rama wa Abbas shikenan falan ma atahu sawbur rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da rigar manzo Allah ta zo masa radda sai ce a mayar ba babba nake so ba ƴar ciki wadda ta taɓa naman jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta shagumin annabi ita take so wannan za a sa mun ba wai wannan yanzu da aiki ya fito sarari ko Allah hakiki la kuma ai musulunta to ai ya fito sarari yanzu tunda yanzu ya san ma a rigar ta annabin ma yanzu kowace riga annabi riga annabi ce sallallahu alaihi wasallam amma yanzu dai wadda ta taɓa jikinsa kuma shi ma annabi ya nuna irin haka lokacin da yarsa wato ummu kulsumi ta rasu matar da yana Usman ana wanke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce da masu wanke ta in kun gama wanke ta ku gaya mu to da suka gama wanke ta manzo Allah ya ciro zanin ta da yake daura a jikin sa yace ashirna ha'iya ku daura maka shi ku daura maka shi zai amfane ka ku daura maka shi sallallahu alaihi wasallam to shi sa shi ma yake rigar jikin sa wata ta san jiki wanda take taba naman jikin sa ita nake so kenan فرجع الولد ɗansa ya dawo kala huwa inna ma yufidu thawbul ladhi yalida sadika ya ce rigar da take saka naman jikinka ya rasulullah ita yake so faka la rasul sai manzo Allah ya ciro wannan riga a thawbul ladhi yaliya jasada wanda yake taba jikinsa wanda fa'ahu li waladihi ya bawa dan nan nasa faqala sahabatu sai sahabbai suka ce tadfa'u hadha thawb ya da dai muna ta rigima akan wannan yanzu wannan ma zaka ba yanzu wannan ma zaka ba ya rasulullah da atullahi kamar yin Allah qala na'am manzo Allah yake ku banni kai la yanfa'u shay'un ba zai amfane shi da komai ba wa arzu amma abin da nake kauna an yuslima alhum min almunafiqina muslimi munafikai wajen dubu za su musulunta saboda wannan magana shi yake ana su dini shi yake cewa ba ni da wata daraja shi yake cewa abu to yanzu dai ai suna da hankali za su yanzu da mutumin nan da yake ce mana mutumin nan ba shi da wata albarka ba shi da ga shi nan zai mutu yana neman ya za shi gasa sai makaryaci ne mu yake so ya halaka ko ai muna magana su faɗa haka ko kuma fi illa sun faɗa haka bi saboda hada alqanin saboda wannan riga to haka kuma yanzu Abdullahi bin Ubay kuma gashi zai mutu kuma ma ya kira zuwa ga Allah kuma hamdulillah dubu ma za su musulunta kuma saboda wannan riga wa zalika yanda abin yake annal munafiqina wato su munafikai kanu taba Allahu mabiyansa ne wa kanu yasma'una aqwalahu suna jin magana ta fil nabi yana cewa manzo Allah ba shi da wata daraja ba shi da wani abu ba shi da wata daraja wai shahiduna maka'idahu suna ganin mugun tanadin da yake sun rasulu cikin manzon Allah wannan malan yanka illa al-maut yayin da bai ragu ba kuma gare shi sai mutuwa ra'ahu sai suka ganshi da shi kuma ya ta'allaku bi qamisin nabi yana rafiya da rigan manzon Allah wa an yusalli alaihi nabi ko manzo Allah ya masa Allah to da annabin nan ba su daraja yayi wannan almunafiquna kullum munafikai duka aslam sannan suka musulunta gaba daya duk munafikan da suke ƙarshen sannan suka musulunta ba da mauti sabi bayan mutuwa sabi sababi hazil ila sabi da wannan aiki suka ce ashe mutumin nan ya so ya halaka mu haji yanzu gashi nan zai mutu yana cewa a bashi rigan mutumin nan mu ko da ya wula yana cewa mutumin nan ya masa Allah to da bashi da daraja duk wannan da zai masa shikenan alam ma mata yayin da Abdullahi ya rasu ku gina fi saubin nabi sallallahu alaihi wasallam aka aka yi wanda kafani da rigan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa Allah haka ruwaya kai manzo Allah ya yi masa Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tashi ma a kabari da hannunsa manzo Allah ya zo ya shiga cikin kabarin ya ce ku miƙo min shi zai ajiye shi ma manzo Allah ya bude fuskarsa ya tattofa yau ya tattofa yan ya tattofa yansa a jikinsa sallallahu alaihi wasallama sannan ya rufe fuskarsa ya ajiye shi sallallahu alaihi wasallam annabi rahmani falamma mata yayin da ya mutu kusuna sai aka yi man da kafani shi sautin nabi a rigan manzo Allah wa uce bi aka zo da shi ilan nabi zuwa manzon Allah an yi salliya alaihi manzo Allah ya salla fa qama nabi sai manzo Allah ya tafi zai masa salla qala lahu umar sai sai na umar yace masa a tusalli ala adu wallahi ya rasulullah miki Allah zaka yi wa salla muna kallo ka ba da riga dai ba yanda zamu kuma yanzu kace sallah haka tashi kai masa to abinda ba zai faru kenan ba la tusalli alaihi kace sallah a gare shi qala kaza yawmu kaza ka tuna fa shi yace kaza kaza din nan rana kaza kala kaza yau kaza shi yace kaza kaza fa ala kaza ya aikata kaza ki salli alai amma duk da wannan zaka yi masalla ya rasulullah fa qama rasul sai manzo Allah ya tashi yuridu an yusalli alaihi zai ma sallah fa wa qama umar bainahu wa bainal kilati sai na umar yaje shiga gaba ya rasulullah wannan fa ba zai yi ba muna kallo mutumin nan ba ka sa shi aljanna fa ba zai yi ba zaka yi mutumin nan sallah mutumin nan ya tsaye mu a kawai yau kawai muna kallo dan dai dan sa gashi ka ce za ka yi masalla rasulullah da sai kamar Allah ya ture shi Allah ya ture sai na mai shiga fara kaman waje sai na yi shi kenan Allah ya masalla duk ake irin wannan abu shi kenan ya masalla ko kafa Umar bai wa bainar kiblat wa qala la tusalli alaihi abadan ba ka yi masalla ba to shi kenan wannan zalat wan azil ayatu sai wannan aya ta sauka bayan an amma alhamdulillah bayan an gama sallah هذه لي موافقات عمر وانا daga cikin dacewar sayyidina Umar in ya faɗi magana Qur'ani ya sauka kuma da irin sa yake na Allah yake yi wala tusalli ala ahadin qadra abada eh kaka ƙara ka wani munafiki ya ƙara mutuwa kai masalla wala takum ala qabri duk ka tsaya ma akan kabarin sa ko ka binne shi irin yanda kai wannan Abdullahi nan ko ka ziyarce shi ma duka a ƙara sallallahu alaihi wa sallama wannan yana daga cikin muwafaqat Umar to falamma nazalat al-ayatu yayin da aya ta sauka a kaza jibril biyar da rasul sai jibril ya kama hannun annabi wa qala la tusalli ala ahadin minhum mata abadan kaji dai Allah ya ce kaka kare wa wani ɗayan su da ya mutu da ya mutu sallah rawahu bukhari kaka kare wa ɗayan su da ya mutu sallah to kuma alhamdulillah wa'annan dai almajiran abdullahi bin ubay bin salih bin malan na sun musulun da duk baki da tun daga nan dai munafikai kuma suka dinga sauki saboda sun ga shugaban munafukan mai cewa annabi ba shi da daraja annabi ba kowa ba ne ba zai amfanar da su duk gaba ɗaya ba ga shi ya zo mutuwa yana neman annabi ya ba shi riga ta aimat albarka da ita to kai mahaukaci ne to haka suke har tashin duniya da haka suke ai ta zuga mabiya ai ba shi da daraja ba sai mutum ya ga wai wai mutuwa a kira mun wani sannan a ce a kira shi zo ya mun addu'a duk mun ga irin wannan bincire duk shekun nan mutum gaba ɗaya su za su ta zagin su su za su ta ana abin su amma da mutum ya ga cutar mutane dinga a kirawo malam wani to Allah a kira min wani yanzu a yanzu ta addu'a wallahi mun ga wannan da idan mu ba wai ma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kullum Allah ya kiyaye mu haka munafiki yake Allah ya kiyaye mu manzo Allah yana da girma manzo Allah yana da daraja ko man sai yana da daraja kakkai da wani ya ce manzo Allah ba shi da daraja sai sai irin wannan ta faru shi da ya ga mutuwa ya zama ganin mutumin karin da nakiri ko da da da ta alaya yanzu yanzu zai soma kuma rarumo annabi ba mu zai ma amfani ba aya ta riga ta zo wannan ne kadai yawa amfani kamar yadda mutanen annabi Yunus Allah ya dauke musu azaba yanzu Abdullahi bin Ubay ne kadai ya shafa gas to shi ya kuma wani irin salo ya bi da ya tsaya zancen sun musulunci kaza kaza ai kaga da an sha wuya to sai ya ga dai ga ta inda ya bata din nan bari ya gyaro ta wajen maza maza annabi bi ko rigar ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kana umar shikenan la tusalli ala ahadin minhum mata abadan kana umar shikenan umar yace lam azal ban gushe ba daga rannan din nan aka ajabu ina mamakin yin jara'a ci daga saurin ido na ala rasulullahi abu manzon Allah fi zalika al-mawqif a wannan kuma mar ya dinga yace ban gushe ba ina ta yanka bayi ina ta yanka bayi saboda wannan abu to ai ba wai manzo Allah ya taba ba ko wai shi dai yana ganin wannan munafiki wanda ya washe da ai shi girman annabin yake gani ko yanzu girman ka ya rasulullahi da wannan wanda in kai wa mutum sallah kuma dan aljanna a sarari ka yi wa wannan munafiki duk dai wannan abu da ya mana ya zama banza ba jibril ya yi irin wannan ba manzo Allah ya tambayi jibril cewa kai me aka taɓa yi wanda ba ka so aka shiga ciki yake ranar da na ga fir'auna zai musulunta yana shirin ya ce la ila ila yana jin da iban ya shi ina cika bakinsa dan na san Allah da ya faɗa kuma an gama duk wannan abu da yau Musa ya zama banza za ka na dinga cika bakinsa da lairai to ai haka yanzu ba za a ce Jibrilu waye yayi wa la ilaha illallah bakin ciki ba ko shi girman ta yake gani Umar ba za a ce yayi wa manzon Allah rashin kunya ba a'a shi girman manzon Allah yake gani sallallahu alaihi wasallam to shi kenan ni wala sabbi innahum kafaru shi kenan sai aya ta sauka kaka anan bayan an gama da wannan wannan dai shi wannan ya sha wala tusalli ala ahadin min mata abadan kar ka tsara sallah a bisa ɗayan su da ya mutu har abada kuma ya rasulullahi wala takun ala kabari kan ma ka tsaya a kabarin sa lidafanin dan abin ne shi auzi halatin ko ka je ka ziyarce shi ka a tsara irin wannan إنهم كفروا بالله ورسوله wa matu wa hum fasiqun sun ka kafirta su wa'annan mutane munafikan nan sun kafirta da Allah wa rasuli sun kafirta da ma'aikinsa wa matu sun mutu wa hum fasiqun su fasikai ne kafiruna kafirai ne hada abdullahi bin ubay bin salul wannan abdullahi dan ubay dan salula kenan to kuma qur'ani yana Allah tabaraka wa ta'ala arhamur rahimin ne da Allah ya ce wa matu wa hum kafiruna to sai a ce ai bi shaba to to sai Allah da yake sun mutu dai fasikai ne fasiki kuma in dai musulmi ne yanzu yana wajen Allah dai manzo Allah zai cece shi sallallahu alaihi wasallam to ma don ba su kuna sai dai kuma masu tafsiri ga shehu ya ce kuma to kafin mutum mutu kafirai to aza Abdullah ibn Ubay ibn Salul wannan Abdullah dan Ubay dan Salul kenan ولا تؤذك أموالهم wa auladuhum shaddujoyin su kai ƴaƴan su ba ka mamaki ya Rasulullahi banza ne tunda ba su ba Allah ba إنهم inna ma yuridu Allahu أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهد أنفسهم وهم كافرون هذه الله yana so ya azabtar da su ne da ita a nan duniya ya azibuhum biha ya azabtar da su da ita fi duniya a nan duniya wata fata an fusu rayukan su ta fita wahum kafiruna suna kafirai takarrarat al-ayat wannan aya ta neme ta ai kaga mun faɗe ta an karanta ta a baya kuma an fassara ta mufadul ayat abinda aka fahimta a cikin aya abinda take so ta karantar da mu annaka tarakal mali yawan dukiya azabu azaba ne duk duniya a nan duniya idan ne ita bai bi lamarin Allah ba to kai abu lamarin Allah dai tara ta dai azaba ne kai ne zuwa kwatano kai ne zuwa ina ne kai ne wahala dare da rana dai kana tara ta to wa azabu fil akhirati idan kuma ka lura da wahalar da ka sha da ita ta duniya din nan kai ka aikin Allah da ita an ce kai sadaka ko kai da ke na shawu ya din wannan mai lawan banza ko ka kaza kaza kaza na bashi don ka dubi wannan wuya da ka sha da ita ta duniya kuma kai ka aikin lahira da ita kuma kuma wahala ta zama biyu kenan kuma ga wahalar lahira to kasabul mali neman dukiya azabun azaba ne kwarai daga gaske wahala ne wa hirzul mali to ko ka tara ta kuma ya kuma tare kare ta ma wahala ne kai ne dan gadi kai ne kaza kaza da ka ji kai gaban ka ya faɗi lalaka yana yana ta mun shari shi ya san bai ajiye ba da yi komai ba za shi da kowa za shi da komai yana amma kai fa da ka ji kai shi kenan gaban ka ya faɗi sai kalfon ya aka yi ne ya aka yi ne da kullum musulmanin filmali kuma duk abin da ya same ka a cikin dukiyar nan azabun azaba ne ko faduwa ko konewa kuɗi ko tabbashi ko menene da duk wani abu da ya samu sai ga azaba ne liman yi hibbul mali ga wanda dukiyar ta shiga cikin zuciyarsa wala zuta ba makawa min amma wanda ba ta shiga cikin zuciyarsa ba da ita da banza duk ɗaya ne kawai yana ta mu'amalar da ne da an ce abu ya faru sai ya ce inna Allah wa inna ilaihi raji'un haka Allah ya kadarta Allah zai ba mu wani abu to a cigaba da harka a cigaba da wannan ba su shiga zuciyarsa ba amma wani da za a zo a gaya ma wani abu ma sai ya faɗi sai ya fara Allah yanzu yanzu ko ya hauka ce ma duk gaba kida ba an gaya wa shi da Abu Abbas radiyallahu anhu ba wato sarakunan Turkiya sun kama rakuman salatu dubu da kayan kasuwanci a kai sun kama aka zo a gaya wa shehu wani yake to a gaya man mana sai ne aka zo a gaya masa ana gaya masa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gode Allah da za su iya kwace abin da yake zuciyar mu ba radiyallahu anhu kaje ya shi kwace abin da ke zuciyar mu na daga ma'arifa ba su iya taba wannan ba wannan duk ban za su iya taba dan su taba zuciya amma ma'arifan mu da Allah ba su iya taba ta ba duk da baki da ko imanin mu ko to to din da kudi zama haka shi wannan duk da shi ake duk ba bari an ga wal mal to wala budda wa hifz al mal wa kullu musibatin fil mal duk wata musiba da ta samu dukiya azabun sai ga azaba ce ne mai hifz al mal ga wanda yake san dukiyar nan wala budda min al firaq kuma ga shi ba maka ka rabu da ita imma an yazhaba al mal ko da dukiyar nan ta fita baka kana da ranka kana ci kana kallo wa imma an yazhaba al insanu ko kai dan adam ɗin ka tafi ka batta kana ci kana kallo wa firaqul mahbubi azabun kalabu da masoyin ku azaba ne to ita ko masoyi ce da girma to sai ran raguwa da masoyi azaba ne wal malu aidan dukiya kuma sumiya min al maili an ce da malu kuɗi sabida maili sabida karkatar sa yanzu ya bauta ya ba ya ba ka waje sabida haka aka sa masa ko ko kai ma sabida karkatan zuciyanka zuwa gare shi duk inda ya karkata nan kai ma za ka karkata wa imma an yazhaba al insanu ko dan adam ya tafi da ya bashi wa firaqul mahbubi azabu wato kama annan zahaba yanda dukiya ita kuɗin aka sa masa malu saboda karkacewarsa mailu tafiya ya baka waje kama annan zahaba kama yanda zinari shi ma aka ce masa zahaba sunansa kenan min zihabi saboda tafiyarsa matafi ne bai san ka ba dama falke ne shi kuɗi dama shi ko komai riri ta shi da ake karewa zai yi to saboda tafiyarsa ya annahu yazhabu domin zai tafi والفضة أذرف أكتا متى سونا فضة فضة ويا تروى تجد تروى في وسط ko mai riri ta kuɗi da kake ne da ka ɗan soma zara da yanzu ya wafe ne ya baka waje da an na labudda an ta tafarraka ba maka wace wafe ne ta almalu aidan ma'ilin shi ma dukiyar ne karkacewa ne min almaili ai labudda an ya mila an sahibi ba maka ya bauɗe ya bar me shi ya tafi ya bashi sai dai ka dinga da na rike kaza da na rike kaza da na rike kaza to kuma kaga to in bawan Allah ne sai hakuri da wannan duk ba rayuwa ce to in kuwa dama dukiya ta shiga cikin zuciya ai kuma sai nun barkashi sai rashin lafiya sai abubuwa duk ga baki daya وإذا أنزلت سورة فنامنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك قل القول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القائدين.
إذا وإذا أنزلت سورة إذا سورة تسوى طائفة من القرآن idan wani yanki na Qur'ani ya sauka abin da zai zo da shi an aminu billahi Allah ya tafi imani da Allah wa jahidu fi yaki ma'a rasulihi tare da ma'aikinsa istada na ta'ulul dauli ko ma'abota wadata ma'abota gina wadata sai ga suna neman izinin ka min daga cikin su suna neman izinin ka su fa kasu da su launa wa qalu sai ce maka zarna kale muna kuma da qaidi na mu zauna tare da mata da yara mu ma mu zauna a gida Kazo bi an yakunu مع القوالب وتبيع على قلوبهم فهم لا لا يلقوا من da أن يكونوا zaman to مع القوالب tare da matan gida jam'u khalifatin wato jam'i ne na matan gida ai annisa'u lati ai mata wa'annan da aka kallafuna suka zauna su biyu a cikin gida to yanzu sun yarda su zauna a cikin gida ne ga baki daya wato bi ala qulubihim Allah ya yi rufi a cikin zuciyoyinsu ba hum la yalqahuna su wasu auza wani abin dariya ka san idan za a fita mina a makka to motoci ake ta kawowa to shi kenan motoci za a ga ana ta kokawa ana ta kokawa shi kenan za a kawo motoci za a fita mina to ana ta kokawa da an kawo a ci a ci sai aka ce to Allah yanzu mata ne ba su shiga ba yanzu idan mota ta zo to Allah a bar mata su shiga din nan shi kenan mota ta zo aka tattare aka tattare yan agaji suka tattare suka ce a ban mata shi kenan wani alaji yana da nauyin jiki bawan Allah yana da nauyin jiki kuma zai iya shiga layin maza ina ya abu shi kenan matan da za ta shi ma takwab takwab takwab aka ce kai kai kai kai wannan motar mata aka ba ita to ai ma dai dan bambancin dan kaɗan da shi da aka yi ta dariya aka yi ta dariya aka ce to yanzu bari to Allah idan wata mota ta zo kai za a fara sawa a cikin da ai shi ai ma dan bambancin da dan kaɗan da shi ba yi da to su kuma wayannan su ma da ayar ya kila da zai da ya rasulullahi to Allah mu ma dan bambanci dan kadan ne mu ma dai ina da izini ba mu da mata din nan mu zauna ka ka jiki yayi nauyi ka kaza kaza ba za mu iya ki wannan da mun je za a mamake mu to Allah ban mu da yan matan nan mu ma mu din ma mu zauna a cikin gida to yanzu sun yadda su zauna tare da matan gida ko sun yadda su zauna da matan gida kullu qawlu zawul jina ma abuta wa tata minhu wa qalu zai zanna qale muna kum alqa'idina tare da mazaunan gida rasulu an yakunu shine dan zaman to mu alkawalifi tare da matan gida dan ukali fasin ta tsari ne na matan gida ai annisa'ul lati mata wannan da takallabuna suka zauna sun biyu ta a cikin gida wato biya aka yi rubi ala qulubihim absazu ce in su kuma la yaqahuna ba su karanta ba san wannan zaman su haka cuta ne a gare su ba لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون سيدي من زن الله صلى الله عليه وسلم لكن الرسول سيدي ما أيكن الله بنا والذين آمنوا معه شنو ذا الله بقى حقا سنان دا وين جاءت لكن محمد دا كوكا موسى لكن موسى ولكن إيسا أشي تبقى حقا سنان كو أتي النبي كو أتي الرسول كو صلى الله عليه وسلم لكن الرسول sai dai wannan babban ma'aikacin nan ne alif da lami istijrafiya ne shi kadai ya dilmiye annabta gabaki ɗaya kowa ba su kansa ne sai dai wannan babban ma'aikacin nan wallazina amanu ma hudun da suke imani tare da shi ya hatu bi amwalihim sun yaki da dukiyoyin su an fusin da kawunan su wa ulaika lahumul khairat wa innan sunu al khairatai masu yawa suke suke za su same su wa ulaika wa innan humul huluna sune masu babbar rabo annabi annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa sabiquna da masu gaskiya nuna nuna daga mu'minai taraju su sun fita ila jihadi zuwa yaki wa raja'u sai suka dawo biru diwanin da yadda min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah وهم فائزون سوما تسامم بالضربون في الأجرة على غير أكثر المنافقين سوفيا منافقين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم هنا سوى أربع أبو هدو من كنا فيه تبعوه دا هدو دو وند سكا تارو أشتين سدو هدنا كان منافقا خالصا وانا منافقين زنزا الله كتيا يمو دو وند وإن أبو هدو سكا تارو أشتين منافقين زنزا ومن كان فيه كسلته in kuwa wata ɗabi'a ce daga cikin guda hudun nan take tare da shi to yana da ɗabi'a guda ɗaya ta munafunci idan biyu ne yana da biyu idan uku ne yana da uku kare idan biyu ne yanzu rabin munafiki kenan to idan uku ne yana da uku in hudu ne ko wannan munafiki ne tsantsa wanda wa man kana fi kaslatun min hunna wanda yake da wani hali ɗabi'a ɗaya daga cikin su kana fi kaslatun min nifaqi yana da hali irin na munafunci hatta ya da a ya barta idan ku ya haɗa su duka baki ɗaya zan na jiki san da Allah ka kiyaye mu ga guda hudun idan atu mina kana in aka amince masa ya ha'in duk in ka amince masa shi kenan ko ajiyar kuɗi ko da kowane irin dai abu da na aminci to shi kenan sai ya zuba ma yaudara sai ya ce ka ga wani ni da na amince masa muka kulla kaza kaza muka kulla kasuwancin nan ko muka shirya za a yi kaza kaga yanda ya kaga yanda ya ha'ince ni to shi ya tafi ma shi ya je ma ya gama kasuwancin nasa ma ya gama ko ya je ya gama abu wannan yana bangare ne na munafunci wa idza hadatha kazaba in ya magana bi ya karya to wannan shi ma bangare ne na munafunci karya ba su da kyau kwarai da gaske to wa idza ahada gadara idan yayi alkawari shi ma nan aka yadda to ai ai an ga faɗa ya ce zai zai alkawari yanzu yanzu ya yaudara to shi ma wannan bangare ne na munafunci wa idza ka sama in ya faɗa in ya in ya faɗa hajara ya yi fajirci a yi a yi a bashi a kulli wallahi ba zan yarda ba ni a san a mutu ɗaya na sai sun gada ne ga wannan a garin fajiri ne kenan ko ko ya ta fajirci ya ta faɗa ƙarya ya ta zagi ya ta shubto sharri da babu ma labarinsa a wajen makinan nasa ya ta zai fajirci dai kowane iri kuma duk gaba gida wannan Allah ya kiyaye mu wa'annan alamomi ne na munafunci ga sunan guda hudu Allah ya kiyaye mu in mutum ya ga yana da ɗaya a ciki to sai ya kokari ya bari in biyu ne ma sai ya kokari ya bari to izawa ada amma alƙawarin da ake nufi a nan wajen da mazalla yake izawa ada aka lafa wato idan ya alƙawari ya saba fihi tafsila akwai wato bayani akan wannan idza kana al-insanu idan dan adam wa adabi shay'in ya alƙawarin wani abu azima ya kudurci niyya lalle zai yi wannan abu alal wafa'i zai cika wannan alƙawari fa arahu uzrun sai wani uzuri ya gangaro da ya hana shi ya cika wannan alkawarin mana abu min alwafa'i da ya hana shi ya cika wannan alkawarin to fa zalika la yujibu nifaqu ba wannan ake nufi ba ba wannan yana daga cikin abin kawo munafunci ba amma wa in wa'ada yayi alkawari wa huwa waqata talaffuzi lokacin da yake faɗan alkawarin nan bil wa'ad da wannan alkawari azumin ya kudurce a cikin ransa alal alal ikilaz abu ta sabawa fa hada huwa wannan shi ake nufi man jama'a hadhihi al-arba'a wanda ya hada wayannan guda hudu fa huwa munafiqun munafiki ne kamilun cikakke wa man ittasafa bi wahidatin wanda ya tsubanci da ɗaya ne na daga cikin sa ittasafa ya tsubanci bi kasalatin da dabi'a min al-nifaqi na daga munafici Allah ya kiyaye wa zakar rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa talafatu abu uku la wato abu uku la yasakifu bihim mutane abubuwa guda uku ba wanda zai wulakanta su ya ga ba su da daraja bisa kafa abu yayi mara nauyi ya zama abu ba shi da nauyi a wajenka to abu uku abu uku ba wanda zai ga ba su da nauyi ma'ana ba su da daraja ya ba su da daraja ita illa munafiqun ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamil wa zakar rasul salatu la yastakifu bihim ba wanda zai zai wulakanta su illa munafiqun sai munafiki shi ma zushaibatu bil islam wanda ya furfura a musulunci mutumin da ya furfura a musulunci to ba wanda zai wulakanta shi sai munafiki kaga dattijo a cikin musuluncin nan ka wulakanta shi a dinga haika kuma haga ikon Allah yanzu inda duk muka faɗa kenan duk za ga yanzu yaro bai ganin girman wani dattijo bai ganin girman dattijo wulakanta shi ma zai bai ganin girman sa a karatu zai ganin girman sa a masallaci zai ganin girman sa a abu wulakantawa dai dan ya ga rauna ne ko yana bin gefen hanya kaza kaza kaza wannan wani agogo ne da zai nuna wa Allah kai munafiki ne ko kai mutumin kirki ne to ba wanda zai wulakanta dattijo mai furfura a cikin musulunci sai munafiki fil islam wal alimul amilu malami ne aiki da ilimin sa ba wanda zai wulakanta shi a musulunci nan sai munafiki wal imam al adil sarki ne adalci ba wanda zai wulakanta shi a musulunci nan sai munafiki wanda ga yana wulakanta sarki munafiki ne sai sai munafiki لأن هؤلاء الثلاثة domin waɗannan guda uku nan kulluhum dukkan su muttasifun bi sifatin min sifatillah ya sunta da wata sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala fa ala hadha saboda haka man istakafa wanda ya ga rashin girman su ya wulakanta su huwa munafiqun munafiki ne zushebati ma'abocin furfuratul islam a musulunci kabiru ma'ana babba a musulunci kabirun fitin wanda yake da tsufa a cikin musulunci wal kabiru huwa Allah tsufa wato tsoho shine babba shine Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ya halitta duniyar ma gabaki daya kuma shi za ka kare duk ka bar shi ma khairul warithina ko to ya ce in ka tuna wannan dai sai sai ka girma duk wani babba ba ma a musulunci duk wani babba ma tsoho ma dai sai ka girmama shi duk gaba daya bare kuma tsohon musulunci man aja fil islam duk wanda ya rayu a musulunci hatta shaba har ya furfura fil islam a musulunci idda safa bi sifatillah ya manci da sifofin asifan Allah allati hiya kibriya wanda ita ce girma wal alim al alim malami ne aiki da ilimin sa al alim malami ismun min asma'illah suna ne daga sunan Allah tabaraka wa ta'ala amma nita sama bil ilmi duk wanda ya manci da ilimi idda safa bi sifatin min sifatillah ya manci da sifa ta Allah وأشركه الله في اسمه ألا يتعرف شيء سنان العالم فعلى هذا أكون ونا من استكف به دون يولاك أن تاشي فقد استكف بالله كما يولاك أن الله هو منافق منافقين والإمام العادل فلكي من عادل لا تعظم باش جبابا اتسبى بالعدل يكون ضد العادل والعدل عدل من صفات الله تبارك وتعالى صفات الله فهؤلاء لا يستكف به إلا منافق وإنما وأنت زي زي أي كتاسو يولاك أن تاسي منافق to kuma mun faɗi adalcin nan ko da amfani da yake ba kar ka je dan dai wani abu da ba daɗi ba ko ko kai baka san ma me adalci ka dinga ai ba su da adalci ai ba su da adalci baka ma san da a kama ka ji kai me adalcin nan ma baka sani ba amma ka iya faɗan sa kai ta wulaƙanta su kana ta ba su ba su da adalci to wannan duk ba ba a hanya ba ce sai mu ji tsoron munafunci da duk ga alamomin sa nan a'adallahu lahum jannatin Allah ya tanadar musu aljannatai wato a gonakai tajrimin ta ce al'anharu da ƙoramai suke gudana ƙarƙashin ta kaliji na fi hada masu za su dawama a cikin ta har abada abi wannan rabo ne babba a ce Allah ya ba wa mutum aljanna Allah ka ba mu وجاء المؤذنون إلى الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كتبوا الله ورسوله وجاء وجاء المؤذنون sai masu hanzari kuma duk suka zo bayan manzo Allah ya dawo daga Tabuka kuma ƴan hanzari duk suka zo ko kuma kafin a tafi ƴan hanzari suka zo ai al-ma'zuruna ababan hanzari min al-arabi daga wato larabawan ƙauye ila nabi sallallahu alaihi zuwa manzon Allah li yuzana lahum da ai musu izini fil qud cikin su zauna li uzrihim sabida uzurin su fa azina lahum duk wanda yazo ya ga manzo Allah uzurin sa ya rasulullahi baraka bi ta yakin nan ba kaji kaji kaji abin da ya faru kaza kaza to manzo Allah sai ya maki izini duka baki da wa qa'ada allazina kazabu Allah wa inda suka karyata Allah ko wa rasuluhu suka karyata manzon Allah suka yi tsaurin ido su ba su zo sun nuna uzurin su ba ma ban bari bare manzo Allah ya ce su launa kuma ba su shirya sun fitan ba to ba ba za mu fitan ba kuma ba za mu je a yi mana uzurin ba sai kaka sai kaka to waɗannan sun yi wa Allah yanzu tsaurin ido sun kafirta da Allah da manzansa fi da'a'il imani cikin da'awan mu'mine ne su min munafiqil arab daga munafikan larabawan kauye din nan hal al masi'il al itizar su zo ma su nemi uzuri wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sayyibu allazina kafaru minhum azabu tani azaba mai radadi za su samu wanda suka kafirta daga cikin su ليس على الضعفاء ولا على المرجاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصروا لله wa rasuli laisa ala du'afa haraju babu wato laifi akan raunana kashi yuji kamar tsofaffi tsofaffi dan ba su fita yaki ba ba laifi a kansu dan ba za su iya komai ba tafiya ma ta zama kashin baya duk yayi nau- yayi rauni yanzu ba za su iya tafiya ba ma ba za su iya hawa doki ko rafi ba ma ba za su iya tafiya ba to tsofaffi ba laifi a kansu wala alal marzi marasa lafiya ma ba laifi a kansu kal'ama kamar makaho shi ba yaki a kansa wazzauna da gurgu ma ba yaki a kansu duk da baki daya wala alal lazina ko mutanen da la yajiduna ma yunfiquna ba samu abin da za su ciyar ba ba samu abin da za su yi abin hawa ba ba samu abin da za su yi makami ba kun jihadi cikin yaki to harajin sun ba laifi kan wannan ismun su takan musu idan suka zauna an ba su yi yakin nan ba idza nasahu lillahi wa rasulihi amma fa idan suka yi wa Allah da manzansa nasiha hala qu'udihim a halin zaman gidansu bi adamul irjah ba su dinga farmatan surutu ba su dinga faɗa karerayi ba da labari ya ce wai ai an ce an sha wuya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to in ba su irin wannan ba su je sun kame bakin su ko labari ya zo ke to sai ai shiru a da dai abin da zai faru to in ba su irin wannan ba wata su bibi idan ba su kasalantar da masu nufin tafiya ba kuma suna kan nuna kuma mutum ya ce tafiya za ka yi ai an riga an tafi da Allah idan ka mana ai an riga an yi ma ai an fita dawa to in ba su irin wannan ba wa ta'ati kuma ba suka bi Allah suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظل صلى الله عليه وسلم يأتي الدين عن نصيحتي الدين نن دي نصيحة لي الدين نن نصيحة لي قالوا بس عبيتك في مثل لمن تو نصيحة جوا يا رسول الله جوا قال لله أي وعلا نصيحة ولكتابه أي ولكتابنسا ولرسوله أي ومعيشنسا ولأئمة المسلمين أي وشواغبا من المسلمين نصيحة وآمة من دشورة أن أسامة بجبا duk da baki da sai aka tambaye to ya ya nasiha Allah take amma nasihatu lillahi amma ai wa Allah nasiha tabaraka wa ta'ala ai ba wani zaka zo kai wa Allah ba ko ba wani zaka zo kai wa Allah ba to nasiha yanda zaka yi wa Allah nasiha fal imani bihi kai imani da shi wa hadahu shi kadai bil ikhlasi ka tsarkake shi cikin ibada min gairi shirkin ba tare da kara shi da kowa ba ka san la ilaha illallah ba wani ubangiji sai Allah ko kai ma'arifa ma kuma dai ma ka san ma dai la ilaha illallah bi hayyau to ka yi wa Allah nasiha wa amma nasiha ji bi kitabillah amma ka yi qur'ani nasiha to me nasiha za ka wa nasiha to ka zo kai ma wa'azi ne amma nasiha ga littafin Allah ka yi an ka qara'u ka karanta shi wa tumina bihi kai iman da shi wata amala bihi kai aiki da qur'ani to ka yi man nasiha wa nasihatu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kai wa annabi Muhammad nasiha kuma fa hiya ittiba'u sunnati ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min gairi ibtida'in ba tare da kago naka ba kabirin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nasihatu da ayyimatul muslimuna nasiha kuma ga shugabannin musulmai shugabannonin kasan su gwamnonin su sarakunan su ciyawomin su ko mawaye dai in ya zama dai shugaban wata jama'a dai ko na musulmi su kuma da nasiha da zaka yi musu bid'awatin nasi da kiran mutane wa damjil kalimati a bi su cikin abin da suka ba Allah suka ma kaka dinga tarwatsa mutane ga shugabannin su to ba kai shugabannin nan nasiha ba Allah zai kama ka kai ta sawa a dinga wa mutanen bore irin wannan abu da yake faruwa a gaba ta tsakiya ga malamai nan suna tabbatawa a faru shugabannin a yaƙe su ma kafirai ne duk da baki da wani ya ce da annabi zai dawo ma da zai haɗa kai da jinsin nato nato a layin nan zai haɗa kai wai da tarayyar turai wai yanzu annabi zai zama ɗan tarayyar turai a yaƙi siriya siriya ba ƙasar musulmi ce a yaƙi basharu asad kuma wani malami ne fatawa kuma yake yi kuma a je a yaƙi a siriya duk wanda aka shiga musulmi ɗan aljanna ne shi zama ba kafiri zai kashe musulmi zai kashe to irin wannan karatuka duk da baki da ka hana abu shugabanni ka abu ai ba ba musulmi ba ne ka abu maganganun su wannan ba kai shugabanni na fiha ba suna ka kawo kasa domin mutum ya dinga yin irin wannan yanzu Allah ya ba wa shugaban nan hanya ya kama shi a jefa shi a kurkuku a jefa shi a kurkuku to kai wannan shi to ita na wannan fiyatu da ayyukan musulmina bi da'awatin nasu da kiran mutane su bi abin da suka ce a bi cikin abin da ya bi Allah ya bi manzon Allah ai dai shugaba ko mai tsauri da wala zai ta cikin Allah ko manzon Allah ba ko to sai dai wani abu da kai kuma baka sani ba gyara ne na kasa kuma kai baka sani ba ko a ce ka abu ta yau sanitation za a yi shara za a yi ko gyaran waye ne an yi sharan nan ko ka abu ta za a hakke kwatoci a wanke kwatoci a yau to wani an wanke kwatoci na gidan waye ne zauna lafiya ba gidanka ne zai zauna lafiya shi shugaban gidanka ya san ma kana yi to kakka ce kai Allah ka fara shugabannin banza ne kai dalla a fita a kai wannan ka yi tsaurin ido ka raina Allah ka raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka horo wa darihim ma dun tafi darihim ka bi su mutum kana gidansu saboda ya alamuna zahiran min alhayatid dunya sun san rayuwar duniya sun san abubuwan da zai gyara duniya da baki da aka ce ko ma wani kuɗi suka zaka sai an karɓa shi kenan ka bayar gyara ƙasa za a yi gyara wane ne in ɓarayi ne su ne danki ta za ka su da Allah sai dai ba da naka ba da abin da yake kanka to kar a dinga faɗan maganganu duk da ba su da kai ga su nan dai ana ta faɗa ai dai mun sha dai irin wannan duk da baki ɗaya ko sai daga baya kuma dai mutum kuma ya gama iskancinsa a rediyo mata na ji yara na ji kowa na ji kowa yanzu an ba shi hanya a rediyo gashi nan kowa ya zo ya faɗi ba maganar Allah ba maganar manzon Allah shi hankalin ma mahaukaci ne bai faɗi ma hankali ba ka ji mutum yana taso magana a rediyo a hankalta ma bata tace ba bare ma a ce Allah da manzo Allah kuma ya ce Allah ne ce annabi ne ce kuma ya dake kuma hukuma tana ci matan gida suna ci yara suna ci kowa yana ci rediyo bata tace a bari kowa ya zo ya faɗi abin da yake ba ta za ta zama lafiya ba to dukkan mutum ya haka mutum ya nasiha ga Allah tabaraka wa ta'ala sai haka kuma dubu dubu za a kama shi sannan ya haɗa kaya gudu to in shi ya gudu ya bar ƙasa to matan gida da suwaye da ya ɓata su su kuma matan gida da suwaye fita mun sha wannan bala'i duk da baki da Allah zai kiyaye mu lokacin zaben baya da ya shiga ana faɗa abubuwa a rediyo kaza kaza kaza mata da ita gidan haya ne ga sunan mata kaji suna faɗa abubuwa oh kaza kaza idan na ce da iyali to in na ji faɗa ya tashi to sai za ki shiga uku da ba su ba su ba duk abin da suka ga dama sai da kuma duk abubuwa ya raba duk masu faɗan suka gugudu kuma suka dawo da kansu na kakkarya ta kansu kuma kuma sannan su Allah har ki dai ashe dai abin ba haka yake ba to kuma sun gani ba to abin da faɗa abu mai kyau dole a yi wani kwamati za su dinga sauraron rediyo ko mai wa'azi a dinga sauraron sa ko mai siyasa ko mai waye a dinga sauraronsa sabida rediyo ta ƙasa ce public ne wannan duk jama'an ƙasa suna ji duk gaba gida to ta yi wannan to nasiha ga ayin masu nasiha wa zambu nasiha ga wannan nasiha ga ayin masu musulmi da shugabannin musulmi bid'awatin nasu da kiran mutane wa jam'il kalimati da haɗa kan yan ƙasa lika buri da awatin sabida in sun sa doka a yi والنصيحة لعامة المسلمين نصيحة بأن أساسوا كما شرع المسلمين وكافة لك أنتنسوا أن ينصحوا أي مت نصيحة ولا يغشوك أي مت الجزء ويدعوا إلى ما فيه نقوم أكلاس هو أبن ليك أمفاني أتجنسوا لا ما فيه ضررهم وأبن ليك دا wato cuta a kansu ba shi ma shugaban ka same shi waje ɗan kai marwa a ka gaya masa ga abin da ba wai ma'anar shugaba don ya ji daɗi ba a'a don ya amfani 'yan ƙasa ya amfani ƙasarsa wannan shi ne shugaban ya amfani kasa ya amfani shi ma kanka fito waje ka ce za ka yi man nasiha yanzu gwamnati kuma zai da ka raina shi kowa an san yadda ake yi masa abu addinin nan ba haka yake kalabuci ba abu ne na rashin kunya ba ba abu ne na abu ba haka addinin yake ba duk da baki da sai dai mutum bai sani ba hazihi nasihatu lillahi wannan shine nasiha ga Allah wa likitabihi ga littafin Allah wa li rasulihi ga ma'aikin Allah wa lil mu'minina ga mu'minai خاصتهم كفنتسن وعامتهم بأمانهم ما على المسلمين من سبيل أي بابو بابو هنيا بابو هنيا تكاما بابو هنيا تأذابا wato ga wanda suka kyautata aiki su suka fita aikin nan ba su ake nufi ba والله dalilin lil mu'akaza ba inda Allah zai ya kama su tunda su sun yi abin da ake so والله غفور gani رحيم Allah mai gafara ne lafin gare su wanda suka fita tun nan rahimu ne jin kai ne cikin sun sauke a cikin yalwata musu fi zalika akan wannan ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تجيد من الدم حزنا لئلا يجدوا ما kuma ينفقون babu hanya Allah ba zai kama wa'inda ba samu dama ba Allah ba zai musu azaba ba wala alal ladina Allah ba zai babu hanya ta Allah ya kama wa'annan da idan ma a tauka idan suka zo wajenka ai nazalar fi sab'ati bi tahmilahu wannan aya ta sauka akan mutum bakwai min al-ansar mutanen Madina ne au bani mukurinin ko bani mukurinin ja'u da suka zo ila nabi au bani kifarin ko bani kifarin ma dai magana ta zo a cikin su ne sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dalibuna an ya hamila suna neman manzon Allah ya basu abin da za su hau dabba hawa alal jibril ya basu raƙuman da za su hau ya zahabu ila jihad dan su tafi yaki qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce la ajidu ma ahmilakum alaihi ba inda komai wallahi ba inda abin da zan dauke ku fa zahabu wa hum yakuna sai suka tafi suna kuka fa utiyar rasul sallallahu alaihi wasallam bi shay'in min al-ibli sai aka kawo annabi wa'ansu 'yan raguma 'yan kaɗan na sadaka kila guda uku kila kuma guda biyar a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a kira mutanen nan ba a tsarunce shi to gashi nan ku dinga yin in wannan ya hau ya hau ya hau ya yi mul uku ya sauka wannan ya hau ko dai a dinga yin ta'akidi ku dinga wato wannan in ya hau ya ba wannan ma ya hamil ma ya hamiluhum rakibu sai suka hau qalu lahu sai suka ce masa a kasanta annaka la tahmilana da muka zo muka gaya ma ka rantse ba za ka ɗauke mu ba qala ma hamaltukum ba ni na ɗauke ku ba fa inna allaha maqad hamalaka Allah ne ya ɗauke ku ku tafi kan ku ji komai Allah ne ya ɗauke ku haula'i allazina bakau wayannan da suka yi kuka din nan lamma faka duma rakira da suka gaba su da abun hawa lil kuruji su fita tare da annabi ila jihadi zuwa yaki aidan laysa alaihim sabilun ba da su ake ba ba laifi akan wayannan ba da su ake ba qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wala ala allazina idza ma atauka wato ba- ba hanya ta kamu ga mutanen da suka zo ma idza ma atauka in sun zo ma da ta hanyar dan ka dauke su ma aka tare ka sai irin gazni zuwa yaki wa hum tabatun su mutum bakwai ne min al-ansari yan madina wa kila banu muqrin kila bani muqrin kila ma kuma cikin sahihai ne wato mutanen ashariyawa ne mutanen abu musa al-ashari to ashariyawa ne kulita sai kace musu la ajidu ma ahmilukum wallahi ban samu abin da zan dauke ku ba alaihi tawallau sai suka juya in sarrafu sai suka juya wa ayyunuhum tafidu idan dunan su tafidu tafidu tana kwarara mina dam ina daga hawaye hazanan dan bakin ciki da ajili saboda Allah ya dudu ma yin dukuna ba samu abin da za su kiyar su ba su da abin da za su hau amma wajadu ba samu ma yin dukuna abin da za su kiyar fil jihadi a cikin yaki saka Allah sai suka ci ciwon wannan min zalika wa ba kau suka yi kuka ulaika laysa alaihim sabilu wayannan ba da su ake ba cikin duk wannan wato fada da ake almujahidu almujahiduna masu yaƙi darajatuhum darajojinsu da girmansu ta tafi daga insha Allah za ka zo a ayoyi gobe insha Allah Eh, fauka alqa'idina Allah zai faɗi darajojinsu saman wa'anda suka zauna illa zaul azar sai masu uzuri kamar yanzu wa'annan da aka faɗa zul azar ma'abuta uzuri almustasnuna fi zalika wanda Allah ya toge a cikin dinnan laysa ala laysa ala laysa ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا ك- بل بل ده وإن سوء سوجي والجهاد فيه أقدر وفيه أكبر يأتي أكي قرني أتكي أكي بطا أتكي من الله صلى الله عليه وسلم أشير رجعنا من الجهاد الأصغر من دعوة يأتي قرني إلى الجهاد الأكبر زوا واتو يأتي بطا جدا باكي يكو دايلمي يأفتر تشي كما جامع الكبير ما واتو يأفتر تشي من الله يأتي من دعوة يأتي قرني الجهاد الاصغر kuma bayan yakin tabuka ne manzo Allah ya faɗa sa sai suka ce to wanne ne yaki babba kuma yanzu duk wannan abu da aka sha a tabuka din nan to wanne ne yaki babba to al-jihad al-asghar yaki karami al-jihad bis-sayf shine wannan yaki na takobi shine wannan yaki na bindiga shine wannan yaki na iza dole shi take kawo shi amma ba hakan ba ba shine muradin musulunci ba ba shine muradin addini ba dole ce in ba yanda za a yi ba yanda za a an bi yanda za a warware cikin lafiya kalau an rasa shi shikenan sai a ce to la haula la quwwata shikenan sai a buga kamar yadda likita ya rasa yanda zai wa mara lafiya lafiya kuma dole sai an yi tiyata sai likita shikenan a sa hannu dole kuma sai an yi tiyata to to alqatilu fi wanda aka kashe a cikin wannan yakin takobi din nan shahidin sunansa shahidi yana da falala da girma wajen Allah wal jihadul akbar yaki ba kuwa jihadun nafsi ka yaki kanka yanzu kai ne kafirin ba wani ba ka yaki zuciyanka shi kafiri wannan na kafiri mutum in ya kashe ka aljanna za ka tafi amma in zuciyarka ta kashe ka da saranka an wuta ne wannan makin shi ne babba wal hawa ka yaki san ranka wa shaytani ka yaki shaytani wannan yakin yaki gyaran zuciya ko wannan shi ne babban yaki manzo Allah yayi gaskiya al-qatilu fihi wanda ya rasu a cikin hanyar gyaran zuciya din nan sunansa siddiqi shi shi sunansa siddiqi wanda ya rasu a wancan ka sunansa shahidi wa siddiqu shi siddiqi fawqa shuhada'i shi sama yake da shahidi min annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i sai da Allah ka da annaba ya faɗi siddiqa sannan ya faɗi shahidai to a siddiqiyatu siddiqiya maqamun maqamin ya dunan nubuwata bata kai annabta ba hiya allati talun nubuwata ita ce da take bin annabta a siddiqiyatu maqamun siddiqiya maqami ne ya talaka sahibu al-ilma min Allah ne ita saboda yanzu ya gyara zuciyarsa ya wanke zuciyarsa ya yi ma'aiba to yanzu zai dinga karɓar ilimi shi da Allah wa sallallahu alaihi wa alihi ko ku ji tsoron Allah sai Allah ya zama malamin ku ai za ki ya zo ko Allah ya ce da Dawudu Dawudu gyara mun masallaci na to Annabi Dawudu ya shiga baitul maqdis yanda aka wanke ta aka komai aka feshe da turare aka komai Allah ya ce Dawudu gyara mun masallaci na sai Allah ai dai ga masallacin kuma ga abin da muka yi da ran nake nufi ba zuciya ka ita ce masallaci na Dawudu sama ba ta ishe ni ba ƙasa ba ta ishe ni ba amma zuciya bawa na ta ishe ni don ka gyara zuciyanka ka gyara ta zuciya babban masallacin Allah dan ka shigo masallaci zuciyanka rusasshiya banza ne duk ga baki da ko to ka mu gyara zuciyoyin mu mu ta to ita ba zuciya da me ake gyara ta da soso da sabulu kamar yadda wayan bayan Allah suka wa masallacin nan fasari ita ma zuciya haka za a yi ita ka la ilaha illallah za ka yi ke ta istighfari ke ta salatin manzon Allah kulli kulli shay'in saqala annabi ya ce komai akwai samfaifarsa da ake goge shi da shi wa saqalatul qalbi samfaifar zuciya zikrullah ambatan Allah ala bi zikrullah tasma'inul qulub to kai ka ambatan Allah sai ka gyara zuciyanka to a sujjiyatu maqamu ya kalaka sahibi to in ka gyara zuciyanka ka gyaru ka zama masallacin Allah shi kenan sai Allah ya ta sanin ya ma ta galliyatin sa a cikin ilimi kuma kala kala ya dinga zuwa har a dinga waki ko ina yayi wannan karatun ne kuma wannan magana da ya faɗa wai ya akai waye koya masa ma duk da baki da sai ilimi sahibu ma'abocin wannan gyaran zuciya din nan ya talakal ilmi sai ilmi sai dinga tafai ilimi min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala bila wasiqati ma wani tsari ba sai wani mala'ika ya dauki ya kama ba wa ahluhu ne su ji anbiya su ba annaba bane masu wannan shine ake cewa ilhama akwai wahayi na annabta shi wannan na shari'a akwai wahayi na ilhama shine wannan abu da Allah yake sanar da bayin Allah a ciki da kowa da kowa ma zuma ma Allah ya tsawa auye rabbuka ila nahl zukudan zuma ma Allah ya ma wannan uwa annabi Musa Maryam duka annabawa ne wa'annan duka baki da to fa kana rasul ya alam manzo Allah ya san inda wafati yayi rasuwarsa annabi ummati a cikin al'ummarsa dauman akwai mutane ya kera sahabbai ya kera mutanen da ya talakauna ilma suna karɓar ilimi min Allah daga Allah bilawa su dacin ba da tsari ba kalli haza lan yasu kalifatan da haka bai kafa musu kowa shi kuma ya san ga abin da Qur'ani ya faɗa da Musa ya kafa abin nan ko ala sai manzo Allah ya ce Allahu kalifati fi Allah shine kalifa na a cikin wa haula allazina yaquluna ilma wa da suke rubar ilimi min Allah daga Allah bilawa su dacin ba da tsari ba la ya kalu minhum zamanin ba wani zamani da za a ce ba ai da aka yi wa'annan kenan a a yanzu ma Allah nan mai iko ne har yanzu akwai bayin Allah masu irin wannan wala makanin ba wani wuri da za a ce ba sai dai Allah ya bar abu boye yanzu kowa ya zo ya kalle mu anan wajen ba zai san waye ya iya direba ba waye bai iya direba ba a zu a fuska ne ba za a gane ba ko a fuska za a gane direba ba to aza amma kuma yanzu da an ajiye mota an ce to da liman da wane ne da abu wanda ya iya direba ya zo ya ɗauka to wani sai dai ya bata to kuma shi kuma bai iya ba ko ko ka yanzu ka zo ka dure nan za ka san waye iya ruwa ba waye bai iya ruwa ba sai an je bakin kogin za ka sani wa'annan wato abubuwa na Allah duk suna nan cikin yan adam duk gaba sai dai shi kila wanda Allah ya bugawa ya san kansa ya san yana nan ko ko wanda yake da irin wannan ya san an ce mugu shi ya san mu haka na Allah ba shi ya san na Allah ko to wani wanda Allah ya yi irin su ne sun ya ga irin sa ya san abu yanzu su security sun san kansu tunda su ba yi nufin ne da su ba duk gaba ki daya وهؤلاء باون وجد لا اعتبار با با وانت شو دان بوجو رضي الله عنه يا محمد دل الله اعلم da gaskiyar kissa yace in ka ga tsoho 40 to akwai muradin Allah guda ɗaya a ciki akwai na Allah guda ɗaya a ciki to fa fi 40 ba yanda za su taru sai akwai waliyin Allah guda ɗaya a ciki shikenan Abdullahi ya yarda da wannan duk wanda yake ganin musulmi ne kaya kaza. Wata rana yana tafiya cikin dokar daji kuma ya shigo garka arna ma an sha burkutu gashi nan ana kakan ne ana ta da wafi ne sinin gasuna da yawa sun wuce arba'in. Ya ce, "Mm, Majiban ya faɗi magana fa haka take a yanzu hannun wajen shedanin da ya fi kowa rawa sai yi wa zariya ya zo don sai ce ba gani nan ba shi ta ya kuma ta katsalle ya kuma ci gaba da rawa shi ya fi kowa da alaƙa da rawa duk da baki da sai ya yi wa zariya wajen sai ya ce ba gani nan ba shi ta ne tsalle kuma shi ta ne ci gaba to lamarin ya fi ƙarfi na lamarin Allah sai dai ka bawa Allah tabaraka wa ta'ala zahiri dai a bisa a zahiri a yi hukunci kaza kaza amma kuma dai a yi a hankula ai a barwa Allah lamuran sa to wannan ba wani zamani da za a ce ba irin wannan Allah ne yake kera su ba wai karfin su ne yake ba su ba wala makanin ba wani wuri kuma da za a ce ba a ba sai da kila ma yaka zo ka tarar da su a birni duk gaba gida ba kuma yanda aka zata ba sai dai ko a ƙauye ko kuwa irin waliyin mata su mata waje a wajen su wani wani kuturu nan da ya zauna gindin bishiya ruwa ya ga ka rana ta ga ka sanya ka aina Allah ce nan wannan to ba irin wannan waliyai na mata a'a ba irin ba irin waɗannan ba to hatta ya ce amrullah har sai kiyama ta zo wayannan dama su ne suke rike da duniya duk gaba ɗaya mun yi wannan karatu da ya shige ko walakin nan farka sai dai bambanci bainahu tsakanin wayannan mutane wa bainal anbiya da annabawa annan nabiya shi annabi mustaqillu shi annabi makadaici ne da hukunci shi ne mai shari'a shi ya isa ya ce abu halal ne annabi shi ya isa ya ce abu haram ne ba wanda ya isa da wannan sai annabi shi ne bambancinsa ya dini shari'atin annabi ne yake zuwa da shari'a yuhallilu yake halata wa yuharrimu yake haramta wal wali salihu shi wali ne bin annabi ne ba wani wali da yake halatta wani abu haram a shari'a ko ko ya haramta wani abu halal a cikin shari'a shi dai mai bin annabi din nan ne mai fahimtar abin da annabi ya zo da shi ne ko wa ghairu mustaqillin shi kuma ba wani mai shari'a ce ta fita kansa ba a karkashin shari'ar manzon Allah yake zahiri da shari'ar manzon Allah za ka ga yana ta aiki sai dai kuma Allah ya bashi wata fahimta da kuma kai baka sani ba لا يحلل به حلال حرام ولا يحرم به حرام حلال انما هو تابع مدينه لمن ذا الله صلى الله عليه وسلم آية تاكتيس من الله الله يكيد من ذا الله كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة منا ومن اتبعني gaya musu wannan hanya ta kenan musulunci na kenan ko addu'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin kuma akan basira nake akan ma'arifa nake ana ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabani da wanda ya bi za a ta samu masu kira zuwa ga Allah amma rikicin akwai mai kira zuwa ga Allah wanda ba akan basira yake ba yanzu shi kansa annabi da yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin akan basira ne ka na san ne nake yi amma da ka gani dan hawa hawa da gidaje ne kawai ya ji an ce amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar mai kyau ne wa wa wa shi ma ya tashi shi ma dan amru bil ma'ruf ne wa nahyi anil munkar amru bil ma'ruf ba ai da ilimi in ba ka za ka tsarna sosai abin da yake mai kyau ka ce an ce iblis ya san duk wani abin alheri sai da Allah ya sanar da iblis ba wani alherin da iblis ya sani aka ce to saboda ne aka ce dan kai ya zo ya horo da sharri bai sani ba kuma a ce alheri ne dan aka fiye san alheri duk abin da iblis zai horo da shi sharri zai horo da su kan ka zo ka ce za ka dinga wa'azi ba ka san komai ba to za ka yi ta turkaci da alheri ka ce ba alheri ba ne sharri ka ce alheri ne duk gaba ki da ka gani ko za ka ka irin wannan to to man Allah sallallahu alaihi kul hadi sabili adil Allah ala basiratin ana wa man ittaba kaga da shi manzo Allah da wanda suka bi shi ala shaykh al-akbar shehi babba muhiddin ibn al-arabi hatim radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasa Allah sirrahu Allah ya farkace sirrin shehi babba shine muhiddin ibn al-arabi a duniyar musulunci nan ba a taɓa samun wani malami da ya kali da addini irin sa ba muhiddin ya zo ya zo karni na biyar zuwa karni ya zo karni na shida ya shiga karni na bakwai kuma a andalus aka yi shi sudan sai dai ya kewaye kasashen musulunci duka ya zo ya zauna a siriya ya mutu a siriya sabarin sa yana nan a jabalul qasiyuna shine mai shine mai futuhatul makiya shine mai fususu sufi ne sai dai su yan kabara din malamai duka tafansa ya fi karfin su su zahabu su waye duk tafansa ya fi karfin su da aka suka kafurta shi da littafansa zahabi ya ce idan fusus likan ba kafirci ne to ba kafirci akan kasa Allah to kai kuwa in kana da haske a cikin zuciyanka in ka zuwa fusus likan sai ka ce wai ina kafircin nan da zahabi ya faɗa sai ka ba gan shi ba to mai jini lil arabi hati yana da tafsirin sa da ya faro shi yayi sufuli 313 ya zo suratul kahf tafsiri ne mujallabi irin wannan daya biyu uku sai kai ɗari uku da sha uku sai ya zo suratul kahfi wai ko ne aka faɗa ma a cikin karasa ma ga ake cewa to yana nan a wato gidan tarihi na bagadata duk littafan su suna nan duk gaba ki da mu muna da yan wa'ansu yan kaɗan kaɗan muna da fituhatul makiya muna da kusurusu da abubuwa an ce da kullum a rayuwarsa idan da abin na hankali ne kullum a rayuwarsa da littafi ɗaya zai yi to littafan da ya je sun fi ƙarfin rayuwarsa littafan da ya samu barakatul wakati akwai albarkan lokaci idan Allah ya baka lokaci kan lokaci kaɗan sai kai abu mai yawa in kuma Allah bai ba lokacin mutum lokacin sa albarka ba sai ga ya kasa yin komai duk gaba ki da to mun ji bil arabiyyati kuntu fi mashhadin nayi wani mashhadi mashhadi ya fi karfin mafarki shi ko bai zama gaske ba shine abin da ake cewa mashhadi ila kana zaune kana karatu ko kana karatu ko kana zaune kana wuri ko kana zaune kana wani aiki a laifin sai ga dan wani abu su kaman bacci ya kwashe ka sai ga wani abu sai ga ba ko ya zo kayi ma abubuwa idan Allah kuma gobe ka ga yanzu kuma ga ta an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma a yi wannan abu wannan shi ake cewa mashhadi shi ba mafarki ba a fankar da kake gaci ba bare ta ce kuma ba a faɗakake yake wa tsakakke ba bare ta ce kuma faɗakake ne wannan galibin mumine suna galibin mutane suna irin wannan ko wannan shi ake cewa mashhadi to ibn jini din nan ibn al-arabi yayi mashhadi ya irin wannan mashhadi yace fara aitu sai na gani a mashhadin nan nawa anna jami' al-anbiya wal mursalin julusun fi mahallin duk da Allah ya kaso annabawa da mursalai duk da ba ɗaya Allah ya kara su a waje yayi wannan mashhadi a baitul maqdis duk ga annaba duk ga baki da ya ce na ga annabi Ibrahim da annaba da duk gaba ɗaya duk ga shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kara su ya tara su a mahallin kulluhum jalisun alal ardi dukkan annabawan nan suna zaune kan kasa wa hunaka kursiyyun kabirun sai na ga wata kujera babba ta zinare ita maza ta na an kafa ta tufi ne ga shi na an kafa shi nufiba an kafa shi da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ce na manzon Allah ne annabi Muhammadu ake jira zai zo ya zauna akai yanda zuruna ko annabanan da suna jira hatta ja'a shi kenan kuma sai ga annabi Muhammad ya zo wanda da ta fawqa al-kursi ya zauna kan kujerar nan ta ala mu'min bin al-arabi yace fa kuntu ata'akkab sai na dinga mamaki al-khalil da lasa ala al-ardi ga annabi Ibrahim ma zauna kan kasa والكليم والروح دا موسى كليم دا النبي في سماء الجبع كذلك ومحمد أن محمد يجدنس وهذا شيء كأي دا نسأل الكسي شيء كأي دا نحكم شجرة صلى الله عليه وسلم سنة كيف يشفع دعوان سنة to yake ba wanda ne ma iya magana da shi iya magana da ni a cikin jama'an nan sai annabi hudu fa kallama ni ila jama'ati hudu sai annabi hudu ya min magana fa qultu lahu sai na tambaye shi fi mal mujtama wannan taro da ake yi na me قال في النبي هود يتم هؤلاء جميع الأنبياء كمن دين الأجل النبان بك والمرسلين جماعك اجتمعوا دكا سنة للشفاعة في الحلاج سنة لما وحلاج جيتون ولينا حلاج دكا سنة سنة لما وحلاج جيتون قلت سنك ما ذنب الحلاج لا هي لحلاج يي ليه قال في يهود يتم سوء العدد يي ممن الذي بيجا النبي جرى منه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم wani abu ne mara tsakanin daga annabi na mummunan ladabi shi hayati a rayuwa hallaji wa mundu mata to tun da hallaji ya mutu yau shekara ɗari uku da wani abu ya ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam an tsare maganin annabi sallallahu alaihi wasallam wa mahjubun an rasul sallallahu alaihi wasallam hakika muhammadiyya ma an hadafce na shi gare wata kuma su ce ka ga gani ko to an hadafce shi lizalika allazi wa fa'alahu saboda wannan abu da ya faru da shi ya tambaye to me ya faru da shi ita wallazi wa qa'alil allazi abin da ya haddace shi annahu ka darabi ya suna ya raya a cikin zuciyarsa shi ya raya ma a cikin zuciya walan yalfuz bi lisani bai ma faɗa da bakin sa ba da harshe ya faɗa ba zuciyarsa ce ta faɗa fi qaulin rasuli Allah ya karanta hadisin manzon Allah shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati ceto na ga masu manya manyan zunubi ne na al'umma ta duk zan cece su wannan Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi to Allah da ya karanta wannan sai ya kawai ya raya a cikin zuciyarsa أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه درجة أعلى من همتي تافي همة سيرا كو درجة تديه تشبوه ما تحشق الجنة ما قوسوا إما بك ما كده شيء أو جنة أما ديغا شكما الحمد لله يا كيف يوئنسو يا كيف زي تشيسو لو شاءت يجد النبي هذا داما لشفاء في الكل يا كيف تشكين قولي ولكن كسر شفاعة في ديغا شاكي فنجي تنسى لأهل الكبائر كما كما يناليسي تو أي كما da abin shiga ne inda aka ceci mai babban laifi a kuma mai karami ai kamar an ceci kowa da kowa ne ko fakat walau sha al'amma jami'a al-khalqi ta ga mai dukkan halitta fala ya sha ahadu ba wanda zai tsiyata hadha maqamuhu a'la min himmatihi maqam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi himmat sa yawa hadha ta din wannan a tunanin sa ne kawai raya wannan bai ma faɗa da baki ba fa zahar rasul sai manzo Allah ya bayyana a gare shi sai manzo Allah ya bayyana gare shi ala wajhi ala wajhi jalalu akwai farjini a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fushi sallallahu alaihi wasallam وقال لو قلت مثلا يا هلاجي يا هلاجي ألا تعرف أن الله هو لسان العرب فكان الله شيني عرشان عارفي بن شي عارفي أبوي كاسا أتجي يا هلاجي يا عارفي لا كاسا أتجي وهي يكي مغانا عرشان سيتي الله الذي ينطق به قال نعم هلاجي يتي حسن قال إذا كان الله هو لساني تقول الله شيني حرشينا الله ne ya faɗi wannan ba ni ba tabaraka to ne ne zina a ciki haka Allah ya ga dama in faɗa wa ma yanzu anil hawa in wa illa wa ayin yohani ina nawa a ciki to ka san wannan zaka tuna wannan ila kana huwa lisani allazi an tuqudi fali ayi shay'in ta'akkadu alai dan me zaka ce me yasa ban ce kowa da kowa ba fi kalami zaka bujuro mun a magana na qasu bi da ne magana da shi wal haqqu huwa lisani bi Allah shine harshe na a ciki qala ta'ibun lillahi Allah ya ce na tuba ga Allah na tuba ga Allah na tuba gare ka ya rasulullahi qala min sharti qabuli tawbatika da yana daga sharafin Allah ya karfi tubanka an tuku talabi sai ta shari'a ki kaje ka tsokano shari'a ta malamai su kashe ka don kai haka to an karfi tubanka je ka tsokano shari'a ta malamai su kashe ka dai girma irin na Allahi dai kenan Allahi ko tun da dai ga mazalla ya faɗi mafita shi kenan zai fito ya je zo taron malaman zamanin sai ce to kuma fi tubbati illa Allah ba wani Allah ta sai riga ta sai Allah kai ne Allah kenan kai ne Allah kenan babu wanda zai ɗaukanta ba ina ne Allah baya nan ai babu to to cikin riga ta sa ya fita daga mulkin Allah to amma kuma tun da dama zahiri ake so ya sabo to shikenan ran da nan kwamati ya hau har da shehin ta ma na Junaidu da duk da baki da duk aka haɗa aka ce ai wannan ba wata magana sai aka kashe shi aka yanke ma hukuncin kisa aka kashe Allah wa kad qutila al-hallaj duna maqalati wa ma qawlat al-hallaj ta'kima qaliya جميع تدل العارفين تنزلي وما شهدوا الا تنزل ذاتها لا يمكن Allah ta tsara wannan ba, kan ni ma na zama halladin ko, shi kenan, shi kenan aka ce je ka taɓo shari'a ta, shi kenan halladi ya zo ya faɗi wannan maganganu na, wannan shi ne karɓan abu, fa ku tila yau maƙala, shi kenan aka kashe halladi wanda ya ce ana alhaƙu ni ne haƙu, ma fi jubbati illa Allah, ba komai cikin riga ta kuma sai Allah, fa kasa suka kashe shi, وبين قتله تلن دا كش حلاد وهذه الواقعة da zamanin Muhiddin bin Al-Arabi Hatimi da yayi wannan waƙa din nan shekara 360 shekara 360 shekara 400 ba goma kawai ba goma kala Muhiddin bin Al-Arabi yace min zalikal waqt tun daga wannan lokaci da naga wannan abu tun min zalikal waqt tun daga wannan lokaci da aka kashe Allah malaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai haɗu da manzon Allah a barzaki ba duka mu za mu ga manzon Allah insha Allah al-akhirah duk gaba ki amma shi bai haɗu da annabi ba kana fa alimtu muhyiddin bin al-arab yake tun daga nan sai ne karatu biyu wannan abu da na gani amrayn ahaduhuma na farkon su dalalatu qadr hallaji nan na san waye hallaji girman sa ya kai har waɗannan manya su neman mace su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam الذي يجتمع جميع الانبياء والمرسلين لشفاعته وان الله اتوا ان النبي ادم صلى دنس نيمان مace والثاني نبي كما khataru su'il adab nan na ga karatun munin kai wa manzon Allah mummunan ladabi mu dinga ja a hankula kakka yi wa manzon Allah mummunan ladabi ma ar rasuli haisu anna hadha qadiru hallaji fa tunani ne fa yazo masa fakas bai ta faɗa da baki ba amma hujiba bi sababi salatun hatin wa sittina sanatan shekara ɗari ku bai ga annabi da wani abu amma yanzu gashi nan a gaya manzo Allah magana da baki ba ta zama komai ba bai san gaibu ba dai kaza ba wulaƙanci da abu ko uban ka za ka gaya mai wannan ba ayaga sai dai Allah ya kiyaye mu kawai to mu yi kokari mu jiya bakin mu zanibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa kana yace kuma a wannan mashhadi dai fa takallama Musa da Rasulullah dai naga Musa wannan duk mashhadi ne mu dini bin al-arabi yake sai naga Musa yayi magana da manzon Allah fa qala lahu sai Musa yake da annabi ya Rasulullah ya ma'aikin Allah anta taqulu kai kake cewa yanzu ulama ummati ka an ja'i bani Isra'ila malaman al'umma ta kama annabawan bani Isra'ila ne kala na'am manzon Allah yake ni na faɗi wannan kuma Allah ne yake in fara قال من من علماء أمتنا كأنبياء بني إسرائيل وآية أتكلم على ما أمة كما أنبان بني إسرائيل فأشار صلى الله عليه وسلم فين من ظل ينوني ينجم الدين من العربي إلى غزالي إذوا غزالي فقال تعظم بي أنا أسأله سؤالا أنه لا شيء kai min izini in tambaye shi zan iya tambayar sa kala na amma zalla yake san amma shi tambayi gazali abin da ka ga dama fa kala musa li gazali sai annabi musa yake da gazali as'aluka zan tambaye ka kala sai gazali yake san tambayi fas'alahu su'alan wahidan sai annabi musa ya tambayi gazali tambaya guda daya ajabahu gazali asharata ajwaj ajwajatan gazali ya bada amsa goma yace i malamai sun ce kaza kuma sun ce hukuncinsa kaza sun ce hukuncinsa kaza sun ce annabi Musa yace ai magani sai na tambaye ka tambaya guda ɗaya kuma ka dinga bani amsa yace ah sai ma ba haka Allah yana ba Allah ya ce ma sun ka biyan ne ka ya Musa kai kace da Allah hiya ataya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha ma'arum ukra hawa in abba ma kace koyewa Allah ina da wayan su bukatoci ma da ba sai manzo Allah ya zungure shi yace kai ila da bi ba da irin ta ba da malami dan uwanka ita ce magana ba to kuma ikon Allah sai ga shi ta aka haifi gazali gazali yana nuna wajen da annabi ya zungure shi sai ku ji da bila arabi ya faɗi gaskiya ga wajen kuma sai a ga alamar shaidin ya sun annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan mashhadi ne dai ga baki da ahlullahi kan mutum imani da wannan wanda yake mashhadi ya san wannan ko bai za ka iya gani fatiha da salatul fatih إنك أنت السميع العليم ما شاء الله